فاتحة لصلاة الباش يا خلاص إن الصراط المستقيم خير اللهم صل على إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بسم الله طولك الليل في النهار وطولك النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إنك الشيخ اغفر لنا بهذا المعطر وارزقنا به من أوراق تاتي لنا بالزفر قل اللهم ka ce Allahumma ya Ubangiji malikal mulki mamallakin wato mulki tukul mulka kai kake ba da sarauta ga manta sha'u wanda ta so hazil ayatu wannan aya na zalata sau ta fiye mu kandagin a cikin ranar wato kandago da zatul azab yakin da na tsarkiya ranar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa ake ƙatan lambatutun nan kadar ku haka kewaye madina wannan aya ta saukaran nan lamar jama'ar mushrikuna yayin da kafirai suka haɗu min kulli jihadin ta kowane bangare wa a sau suka zo ila madinatin rasul sallallahu alaihi wa sallama madinan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah wa ma'asharatu alafin su kafiran nan su dubu goma ne muqatilin mayaki ala ko bil madinati suka yi kawanya da madinan manzo Allah ta kowana da kowana cikin kewaye min kulli janibin ta kowana da kowana haka da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da arba'ata alabi da mutum dubu hudu min ashabi na daga sahabbansa wa qala li salmana sai manzo Allah ya ce da salman farisi a shillana bi ra'ayi ka nuna mana wato wani ra'ayi da zamu dauka ba mu wata ishara ta wani ra'ayi mana saboda kai salmanu wato kai ka zo daga tsakan gari shine farisa kuma garin da sun saba da yaƙe-yaƙe wai idan irin wannan yaƙi ya taso muku ko a farisa mutane masu dimbin yawa irin wannan ya kaga ana yi ne a farisa man ra'ayi ne ra'ayi bi haza cikin wannan qala lahu salman sai salman ba sai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ra'ayi ra'ayin da za a ci anna hafira kandakan muhaqqaqatan kadarko lambatu حول المدينة جيفا مدينة حتى لا يقدر على على دخول البلدة حتى يسمى يقن نم بس يشكس وانا غريبا إذا بقوا إذا فك وانزو أبان وانا الراني وراء الخندق بان وانا الراني لا يقدرون لنا على شيء بس يمن الخوميبا وإن دخلوا الخندق إذا فك شكس جيران الحكومة مجدد يسوع أتجين يا جيس أتجين آتنا نام سيم يا جيس مكركش يسأل آكل ينهي إذوا أتشنسو قال الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتم الله يقول كل عشرة رجال دم متن goma ya hafiru na arba'in zira'an ta haka kamo arba'in annabi da hannunsa mai albarka ya dinga auna duk mutum goma sai annabi ya auna musu kamo arba'in kuma su haka kamo arba'in wato awo kuma zurfin da za a yi kuma kamo goma hatta ya buluga har hakan ya kai umta zurfin asharata a zuri wato kamo kuma wato guda goma zira'i kuma guda goma almuhajiruna mutanen makka da suka yi hijira da janibin bangaren hakan su daban wal ansaru mutanen madina da janibin bangaren hakan su daban wannan zai sa wato kuma ya daɗa sa musu himma kuma a dinga gasuwa da kan yanzu ba su wani yawa ba ba su yi haka mai yawa wannan zai sa a dinga yin abin da nishaɗi wa alin baiti ya gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama da janibi su ma suna nasu bangare haka na ga uto su wayannan mutane guda uku ansa muhajirai da muta da ansaru da kuma ahlul baiti sai suka yi ko wato wato jayayya cikin waye Salman zai zama nasa fi Salmana cikin shi Salman al-Farisi hadha allazi ja'a bi hadha ar-ra'i wanda yazo da wannan dabara fa qala al-muhajiruna sai mutan maji maka wato da suka yi jira suka ce salmanu minna salmanu namu ne da annahu laysa min ahli madina domin ba dan madina bane laysa min al-ansar ba mutumin madina bane wa qala al-ansar mutanen madina suka ce salmanu minna salmanu namu ne da annahu dakala al-islam domin shi ya shiga musulunci bil madina a cikin madina ba garin ya zo ya shiga musulunci ba fa huwa yadin min ahli madina to kaga ashe mutum da daga cikin mutanen madina dan duk wanda ya zo musulunci a hannun mutane ke kuma sun zama iyayensa wala'in su wala'in kuma ya zama nasu فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله كيرا دا من الله سبحانه وتعالى يقول سلمان من أهل البيت سلمان نام من يبو أهل جلهم واتو أن نلتا سلمان نام من الحقر بأهل البيت يذكر دا سلمان بأهل جلهم وانزو الله وهو من الفرس الآلي سلمان دا فارس يقول وما بلارا لبني بالإيمان وانا مغانا تانونا دا إيماني ميلا إقا سلمان يسادو ليس بالعرب ويجا العرب ما كويبا فقد kawai ba bal da ahlul bait da yayin gidan manzo Allah idan mutum ya zama mai imani ya rike musulunci nan gaba gida shikenan sai ya rusu da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa fasaru sai sahabbai suka zama sai hafiruna suna ta haka wato wato kan dakin nan wato ramin nan wa salman shi kuma salman ma ahlul bait da ta yayin gidan manzo Allah hatta balagu har suka kai kudiyatan wata fa wani san dutse kalbini girman ta ka ce giwa ita wannan dutse la yu asiru fi hal ma'awidu dundumu sai ba sa wani aiki a cikin ta wato an sa dugoji an buga shi ke ne dugoji su nafi fara sana salman ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan salman ya aika wajen manzo Allah ya gaya masa aka gafa aka bara aka gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam wa yawma idin lokacin wannan dai da aka gaya manzo Allah wannan magana wasilin annabi yana ci gaba da azumi talatata ayyamin kwana uku annabi yana azumi ko da gishiri da dandana ba ko ruwa ba a sha tafiya ba da gairi ɗamin ba abinci lelan wani harin dare da rana ana ta haka saboda makiya sun kusa zuwa gari wato tsoro ma ake yi ana ganin ma yanzu yanzu ga za su shigo shi za aka yi ta hakan aka yi ta hakan kamar yadda dai duk bayani ya gabata a baya annabi sallallahu alaihi wasallama kwana uku komai ke sa a bakin sa yana azumi na kwana uku to sallallahu alaihi wasallam lelan wani harin dare da rana hatta annahu hakira shi manzo Allah nazala fil khandaki ya sauka cikin wannan rami wa huwa yarfiqu al hijarata yana tsaure da dutse ala badan ne a cikin sa saboda tsaba yunwa sallallahu alaihi wasallam ana ulama malamai suka ce da ajli shiddatul ju'i saboda tsananin yunwa ta kauyatan dan ya karfafa ya iya kuma tafiya iya tsayawa wa qala sufiyatu malaman sufaye suka ce innahu yakafu shi annabi yana doro an ta galiba ruhaniyatu kan ruhin ta rinjayu ala tusmani yake abu sabikin da shi kenan sai ya bace kuma sai ya sama sai ya kiba Allah ya bace daga gare mu ala kulli hali amsa ko na hali dai da kalal kandaka annabi ya shiga cikin wannan rami da ake haka wa akazal miwala ya riki diga da hannunsa duduru su ba da ma tawassa bayan annabi ya yi alwala wa sabba wudu'ahu yace a zuba ruwan alwala ta sa alal hijaratu abu wannan dutsen dama da aka zo a ga manzo Allah to ga wani katon dutse ya fito cikin ramin duk an buga masa diga ne diga ta nafi sallallahu alaihi wasallam to a karuwa ya alwala manzalla ya ka karuwa aka taru alwala ta bai diga yin alwala ana tara manzalla ya ce aje a zuba akan dutsen albarkar ruwan da ya kada jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma albarkar ruwan alwala ruwan alwala sirri ne da shi bare da gaske yake da aka zuba wannan ruwa na alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan dutsen fadaraba annabi ya dau diga ya daki wannan dutse fanka tsara sunutul jabali ɗaya cikin ukun dutsen nan shikenan sai ya balle kuma wa za a nuru wani haske ya haskaku azimun mai girma hatta ka annabi subhan har kai ta ce fitila ce kabiran babba da aka hura ta fi baitul muzlim a cikin ɗaki mai duhu wai duk hasken ranan nan amma wannan haske da ya fal sai ga kamar da a cikin duhu ake yanzu ne haske ya bayyana fakala sai annabi Muhammad ya ce Allahu akbar Allah ne mai girma wa daraba thaniyata manzo Allah ya kuma tukar dutsen na biyu wa thalithata ya kuma tukar dutsen na uku fasara aba mansuran nan dutse ya zama gari ya zama kuma kura a fate da cewa fakala salman sai salman ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayna ajaba ya rasulullahi kun ga abun mamaki kullama darabta duk lokacin da ka dake wannan dutse ilmi iwali da diga din nan ra'ayna nura sai mu ga haske aziman mai girma ka annan misbaha sai ka ce da kila ce wuce da aka kunna ta fi aikin majalisa a cikin ɗaki mai duhu a ƙala sai annabi ya ce ra'aitu ma ra'a salman jama'a kuma kun ga abin da salman ya gani qalu sai ya ce na'am mun gani ya rasulullahi ala sai annabi ya ce lamma zarartu marrata al-ula yayin da na daki dutsen duka na farko nazartu ila kullal hural hayrati sai na ga garuruwan hira fa mushirku sai aka bani bishara bi anna ashabi cewa sahabbai na fayamliku na za su kama hira duka baki daya wa taniyatan da na daki dutsen na biyu ra'aitu biladar rumi sai na kasashen rum ra'aitu kusurar gumra sai na ga jajayen wato katangun nan naka fi arzin rumi kasashen nan na rum wa bushirtu aka yi min bishara bi anna ummati cewa al'umma ta fakamliku zalika sai ta mallaki kasashen rum ma gabaki daya wa kalisatan da ne duka na uku nazartu sai ne duba ina sana'a al-yamani wato kafitan din yaman wato kuma jazirar larabawa kenan wa kullu hadhihi wa'annan garuruwa duk da baki da ta tamlu ka ummati al'umma ta za ta mallake ta ita hira wato babban birni ne na kasar farisa ga baki da kuma tun daga nan ke kuma farisan ga baki da kuma har gabas ta karshe wato kasashen china zuwa ne kuma ta al'umma ta za ta kama wajen to kuma kasashen rom su kuma da abin da yake kewayen su kuma sana'an yawa kuma cikin jazirar larabawa wa kullu hadhihi dukkan wayannan garuruwa suka mulku ha ummati al'umma ta dace ta mallake ta alal munafiquna sai munafiqai suka ce yumanniku yana faɗaitar da ku waya idukum yana alƙawarta muku al'akazi wa ƙarerai hadha allazi yafrahu hadin sun da yake kama karkata ai ai ya kafu gashi yana tsoro min ada yake daga makiyarsa wai yanzu da kuke yin hakan nan wai sai daga kuke hakan nan ba rakiya ne suka taho bane kuke tsoro su ba kuke kewaye garin ku ta gonza mana to kuma wai ana haka ga makiya sun taho za su shigo gari ana kewaye gari wai kuma yana ce muku za mu kama rum za mu kama farisa ba mu taɓa ganin irin waɗannan mutane ba mutum ya bai ta gaya muku wannan ƙarerai kaji ɗaukan an nasa ba da mutumin da bai san annabta ba ko bai san wata ta ba duk abin da aka faɗa shi zai ce sihiri ne ko ko ce damfara ce kawai to saboda iya hankalin sa yake faɗa yayin yana alƙawar sha musu shafi yana ta jin tsoro ai ya kafu min adai yana jin tsoron makiyansa hatta ya tiral kandaka gashi yana ta haka wannan lambatu la na kabiru gashi mu mutanen Madina ba ma iya ma an na tabarraza mu tafi wajen ba haya ba za mu iya zuwa ba haya ba kowa na tsoro yanzu sai a gida ake ba haya amma yana cewa za mu kama su hawa na duniya manya-manyan kasashe na duniya ko yana ta za a kama ga fa ƙauyen mu muna cewa an na karuja ba za mu iya fita ba ma ila hajjatul insani zuwa bukatar dan adam na daga sugunawa ya'idukum amma duk da haka gashi yana alkawarta muku da annakum wai cewa ko ka san da kuna bilada farisa za ku kama kasashen farisa gaba daya war rumi za ku kama kasashen rum gaba daya wa madadini za ku kama madadini na kisra kasashen kisra gaba gida wannan ba su ne manya-manyan gari na duniya a wannan lokaci kuma su ne manya-manyan sarakuna na duniya a wannan lokaci azumi azumi la sabila ila mulki ya za a kuje kama wannan ai ba za ku iya ba a nazara sai wannan aya ta sauka kullum ka ya muhammadu ya muhammadu da ya fice ne allahumma ya ubangiji ya allah ya ubangiji malikal mulki mamallakin mulki ko na iri ne ma ko na farisan ma ko na ina tutul mulka ubangiji to ita rike ba da almulkan mulki man ta sha'u wanda ka so min kalbika daga halittanka watan zi'u kai kake kwacewa abin mamaki wajen bayarwa aka ce bayarwa kake amma wajen karɓa sai an kwace mutum in dai mulki ya shiga hannunsa kuma to sai dai a kwasa da ƙarfin siya to watan zu'ul mulka Allah kai kake kwasan mulki min man ta sha'a ga wanda ka so minun daga cikin bayin naka wasu inzu Allah kai kake ɗaukaka kake ruwa yadda wanta sha'u wanda ka so bi itiyani bil mulka in ka bani sarauta kuma shi kenan sai ya girma mai ruwaya wasu zillu Allah kai kake kaskanta manta sha'u wanda ka so bi nabihi da kwace mulkin minu daga wajensa biyadika da kudraka alkhairu alkhairi yana kuduranka ubangiji wa sharru da sharrun ma saboda ladabi ne aka faɗi alkhairi kawai wa sharru da sharrun ma kullum min indillah daga wajen Allah suke innaka ya kai ubangiji ala kulli shay'in qadir mai iko ne abu ta komai tulidul laila Allah kai kake shigar da rana tudkilul laila kai kake shigar da dare inna hari cikin rana al-lailu dare 12 sa'atan awa goma sha biyu ne والنهار كذلك رانا ما أو أقوم شابي وفي بعض الأوقات أما بعض اللوكتين يأخذ الله تبارك وتعالى ثلاث ساعات في الله يرقي أو غدا من الليل تدري ويجعلها في النهار يسنيها تأتي رانا fa yasiru naharu sai rana ta zamanto kansa aka rasa sa'ata wato awa goma sha biyar kamar lokacin bazara kenan wallailu dare kuma duk a sa'atu sai zama awa tara wa taratan wani lokaci kuma yarjihu sai abin ya dawo hatta ya kali ikidalu har a zo a daidaita da daren da ranar awa goma sha biyu biyu biyu ba wanda ya fi wani to wa ya kudu salasa atu wani lokaci kuma Allah sai ya riki awa uku minan nahari ta rana فيكون الليل خمس عشرة في دري زم أو قوم شادير وكمان لوكة سنية كنا لوكة سنية كما في أرجع ورانا أو أكو في أبا دري shi kuma dare ya mai tsaho mai tsaho ga rana ba ta da yawa dare ne mai tsaho ana tiwari ba bayan Allah kenan in sun yi azumi ba wuya kuma ita sallah cikin dare malam gari ya ki wayewa to riba bayan Allah kenan kan ta ajin sai zama awa goma sha biyar sa'atan wato awa والنهار رانا كما تزم تسع ساعات وتعوى ترى الذي يقدر وان يك دقيق ان يفعل هذا ايك فوانا قادر ما يكون على ان يملك ابو ساي ملك امه محمد الامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يملك مثل مدائن جد جنور وانترا الشروانا وكان اليمن يملك مثل كان اليمن Allah da iko ne wa tulijin nahara Allah kai kike shigar da annahara rana da laila a cikin dare wa tulijil hayya Allah kai kike fitar da rayayye min almayyit daga matacce kal insani kamar dan adam rayayye ne wa tsairi kamar tsuntsu rayayye ne min almutafaki Allah ya fitar da su daga mani dan adam aka fitar da shi daga mani matacce ne wal baydati tsuntsu kuma aka fitar da shi daga kwai matacce ne wa tulijil mayyita Allah kai kike fitar da matacce kan nutfati kamar manin kansa matacce ne daga kuma mutum aka aka fitar da shi wal baydati kaman kai matacce ne kuma daga kaza ne ran aka fitar da shi min hayy daga rayaye wata da zuwa Allah kai kake azu kaman ta sha wanda kaso da gairi hisabin ba da girgizawa ba to sai an yi kaza an yi kaza ba rizqan arziki wasi'a wato mayalwasi Allahu ubangiji tabaraka wa ta'ala huwa malikul mulki shine wa mallakin kowace irin sarauta ma yuji shi yake ba walidan ya sha ga wanda ya so sai bai sha yanda ya ga dama وقد وقع wannan abu da Allah ya yi wa al'ummar manzo Allah ya yi wa manzo Allah da sahabbansa bishara ya afku ma bashara bihin nabi wannan bishara da manzo Allah ya sallallahu alaihi wa sallam yake ya kama kasashen kisra ya kama kasashen rum kuma ya kama kasashen sana'a yama wannan abu ya faru fadawwaku sai suka dandake suka kaskantar da suka hore ta suka kaskantar da garuruwan wato daulatai wannan manya-manyan dauloli din nan kabira ta yi manya-manyan nan guda biyu wato daular farisa da daular rom da a ta laraba masu na ƙarƙashin wa'annan suke tsakanin faris da rum kuma in an da fan'a an yama kuma tubba'u kuma duk kuma a ƙarƙashin ta kuma da ake amma ula amma ita farisa allati hiya daulatu farisa wata ita ce daula farisa wa kanat akbar daulati ita ce mafi girman daula fil alam a cikin duniyar wannan zamani hatta ruha sahabbai sun karera yata hatta farar adama hatta lawa ba farisa yau babu farisa ba farisa saboda da aka kai masa wasiƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kisra yace yanzu wato abun kuma har ya kai kaurin gidan wani mahayin rakumi kuma kisra yau ya aiko da wasiƙa kuma yana kiran ta zuwa addini ita ne ya ya ya da wasiƙa kuma ya so ya kashe sa dan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to labari ya zo a ga manzo Allah ai ya ya ga wasiƙarka manzo Allah ya ce mazzaka kitabi mazzaka Allahu mulkahu ya ya ga wasiƙa ta Allah ya ga mulkin nasa gaba gida har yau wasiƙa kuma ita ce mulkin sa mazzaka kitabi mazzaka Allahu mulkahu manzo Allah ya ce nafsatun aw nafsatayn fala farisa gusa ɗaya za a ko gusa biyu mulki ɗaya za a ko mulki biyu shikenan ba farisa aka ce mulki ɗaya ma'ana bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina Abubakar au nafsatayn ko ko gusa biyu ko ko mulki biyu bayan sai na abuwa kuma ya rasu sai na umar ya tashi ala faris a zamanin sai na umar kuma aka dan da ke faris din da baki daya ki zama ba ta aka gama da su duk da baki daya a cikin yakin nan nasu na kadisiya ba na aka gama da daular ga baki daya ba to shi da na an gama da daular faris yau ba wata faris a yau ita ce kusan su iran din nan kuma da duk kazikin tsadin nan su kazikin tsadin nan duk waɗannan wurin kuma su shi ne farisa yau ba wata farisa duk Allah ya mallaka musulmi musulmi ne san za a wajen wa kanat akbar dawlati wato babbar daula ce a wannan waje amma duk aka bige ta haka wa dawlatu thaniyatu daula ta biyu kuma ita ce rum talaba al muslimuna musulmi suka dinga yashe ta suna kwace mata suna kwace ta min jami'i musta'amarati a duk garuruwan da suke ga kashurin musulmi suna cinye su suna cinye su tabakiyar sai ga rumta wanzu daulatin ɗan wata ƙasa ta jira su ɗan ƙanƙanwa. Wata abin da ya sa ita ma rum ba a kwace ta ba saboda da manzo Allah ya aika wa sarkin ta wasiƙarsa ai sarar rum. Manzo Allah ya aika masa sai da ya sauka daga kan kujerar sannan ya karanta wasiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya shafa ta a fuskarsa. Sannan ya shafa ta a kirjinsa sannan ya shafa ta a kansa. Ya ce a kawo ƙahon zinari aka ƙahon zinari ya sa wasiƙa a ciki. Sannan ya kawo azurfa ya rufe ya ce a je a sa a gidan tarihi. a ce na yi imanin wani annabi zai bayyana amma ba su balarabe ba ne ba su balarabe ba ne amma na yi imani wani annabi zai bayyana amma ba su balarabe ba ne to kuma ya kawo dukiya mai yawa da kuɗi da turarurruka har da likita da ya kawo abubuwa tsaya ya ce a kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba ga manzo Allah ai ga yadda ya wasu da cewa Allah ya ce shikenan ar-rum za ta qurunun rum ma abokiyar ahunhuna ce kullaman ala karnin duk lokacin da wani kaho ya karye ya cire na bata karnin mahallo sai wani kahon ya bayyana ma'ana rum har tashin kiyama tana nan rum har tashin kiyama tana nan duk in te sanyi sai ka kara fashi duk in te sanyi har yawa duk duk kuma kiristocin duniya wannan ne gidan nan bai dukan din maganin makaro mai yake mazalla ne ya ba su wannan sarauta sallallahu alaihi wasallam wai fa sabida sun daraja wasiƙarsa to mi haka in ka girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanka ka girmama gidan ka girmama in ka nemi raina annabi ko wulakanta manzo Allah to kanka da gidanka ka raina ba annabi ba iga annabi wa rafa'ana laka zikr kana sakin wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya dauka ambatansa yayin sai ya wulakanta shi sai kenan tun ne zai samu girma ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sai ya kanta kuma ya tabo janibin manzo Allah kaga kisra da ya ga wasiƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai daular gaba ɗaya ya ga shi ko wannan da ya girma motsi kan manzo Allah wai kasar ta gaba da ya gyara shi ke na hayyar rumfa nan kuma ta shi kyama rumfa za ta tafi ba wato amma dai ta zama yar karama musulmi kuma suka ta cin garuruwan da yake gefen ta amma ita dai ana shige ta saboda za ta uba annabi ya sa ta a cikin katangawa da za ta uba saboda annabi ya ba su garanti ba su uba to wata sallatan musulmuna musulmi suka hawu alaihim akan su hatta ta talar daular musulmina har daular musulmi ta shiga fi Europa kasar turawa wato kasar turai domin sai da musulmi suka shiga har Spain sai da Spain ma ta zama to daular musulunci gaba ɗaya garmata din ma kafin ta kawo su zo ta rusa daular musulunci din nan sai da Spain ta zama daular musulmi to Allahu ubangiji malikul mulki mamallakin mulki yudul mulka yana ba da mulki nan ya sha ga wanda ya so idan duk mulki in ka gan shi Allah ne ya ba shi da kowaye da waye Allah ne ya ba da shi duk mulki in gan shi Allah ne ya ba da shi sai dai bai wata Allah ta mulki din nan a ce idan Allah yana son mutane sai ba su mulki na rahama sai ba su gaba na rahama wanda zai jiyar da su daɗi idan kuma mutane suka tsaro Allah Allah ya fushi da su to shi kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya dora musu mulki na bala'i irin na Fir'auna duk mulki Allah ne yake ba da shi idan Allah ya yarda idza rafiya idan Allah ya yarda anil qalbi ga halitta idza ada'uhu idan suka bi shi mallaka fihi musalihina sai ya mallaka bayin Allah a cikin sai ya zama masu sarakunan nasu ko shugabannin kasashen nasu sai zama to mutanen kirki arbabar rahmati masu jin kai wa shafaqati da tausayi idan muka idan aka bi Allah shi kenan sai Allah ya sarrafa muku wa'annan masu jin kai masu tausayi za su tattace abubuwan kuma za su bautar da kuma kuma abin da zai wato ciyar da ku gaba da abin da zai ciyar da ƙasar gaba kullum a wannan suke ɗawainiya wani za a sauku amma idan mutane suka saba Allah shi kenan mallaka sai Allah ya ɗora musu a razilan nasu ƙasƙantattun mutane to dama mai nabi ne kuma kawo shi wajen abu shi kenan sai an dama ta kawai bai kula da kai ba kaskantattu ma nan da za a zo a kawo muku shi kenan yanzu ba abin da suke sai dai kuma ai ta handama ai ta suka kuma wato suka ne da waye da bankuna kuma shi kenan za a kai kuma a kula da ku ba to kuma laifin ku ne wa shirarahu sai Allah ya mallaka musu a shiraran mutane kama ya shiri ilayya hadisu kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu ya fitar shi a jami'insa manzo Allah yake cewa kamata ku nuna yanda kuke yi wallah alaikum haka za a sarauta muku in mutanen kirki ne ku a sarauta muku mutanen kirki in mutanen banza ne ku a sarauta muku mutanen banza ki ta zaki wannan shugaba mutumin banza ba ne ko duk kuna mutanen banza din shike na aka dora muku mutumin banza ya ga yanzu sai ni ta tura Allah mun tuba mun tuba eh sai ka tuba Allah an tuba shike nan sai a ga mai kyau a sarauta mai kyau ala Musa alaihi salatu wassalam yazo a cikin hadisi annabi Musa ya ga amince Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya rabbi ya ubangiji anta fis sama'i kai kana sama wani hannu bil ardu mu ko muna kasa ai mun fasara wannan mu da shaji haki kenan ko kamar ka ce wani yana sama na ai wajen jarabawa ne yana sama na ko kuwa wajen abuwa ne yana sama ma'ana yana kanka kenan wannan jihar girmamawa kenan mu kuwa muna kasa kai fa na arifu to ta kaka za mu gane ridaka anna kayata da mu tana da za mu gane kayata da mu ji zani ta ga mana aka ga wannan ne Allah ya ga masa ko to ya zani mu gane Allah kayata da mu wasu kudaka alaina ta kaka za mu gane tana fushi da mu Allah ala sai Allah ya ce jizawul litu bikum idan kuka gana dora muku ziyarakun biyayyunku fa alamu ku san anni an kuratu na yadda da ku ina magana dora muku shugabanni biyayyu a cikin ku sai da na ku san na yadda da ku wai za mu yi su shiraraku in na dora muku a shiraran ku kuma za mu ka dalilin wannan dalili ne ala su kuɗi ma'ana an yi faɗa kenan ina fushi da ku za ku Allah mun tuba wa kana al-hajjaju hajjaju ibn yusuf as-sakafi wannan sarki azzalimi din nan malikan sarki ne ja'iran azzalimi ne gaban kansa safatan mai zubar da jini a talami a can wasa ba'ina alfan ya kashe mutum dubu ɗari da dubu saba'in na musulmi ba ko da kafirin ba ma a yawan ma sun ce ma ka san qur'ani ne wannan ma su ko da ma sauran ya kashe sahabbai ya kashe sahabbai kin ya kashe ya kashe mutane da yawa safa dama kalle bi ma in kai ba sai aka tura iraki ba iraki ta ta ta ki sarautuwa wajen kowa shikenan abdullahi bin sham din ko ya tura shi aka je aka tura lokacin ranar juma'a aka sarki ya zo wani ya hau kan mambari ya yi rawa bibi ya rufe fuskanta shikenan sai yan iraki suka koma rashin kunya ta su kai sarki in za ka yi hutawa su koma wai wannan ne masu ke akan mambarin ne kowaye shi ke ɗan malaya warware rawa ya tashi ya yi wa'yansu ‘yan ƙabiloji ma'ana bala'i ya zo muku ya ce ni ne hajjaji ɗan yusuf faƙaɗi mutan iraki tun yanzu da na shigo iraki nan na ga kawuna duk sun nuna me girbe su kawai suke nema kawuna duk kan mutan iraki duk sun nuna me girbe suke so duk wanda ya fita duk wanda ya laifi kisa kisa duk wanda ya laifin bulala kisa duk wanda ya laifin a yafe ma kisa ina abin da za a yi kenan ba ta nan ba fitar da wata lafiya da aka fara karkashe wa yanzu masu sun digan na kan gaba din nan din masu rikici din nan da sai da aka kashe su to a jaji kenan dama kuma asma'u ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi ya ce yajibu mai zubar da jini annabi sai da ya rada labarin sa za'a in bai zubar da jini ba ba zai iya bacci ba to da aka ɗora shiraki shi wannan mutum hajjatu din nan ibn yusuf sakafi kaji ya kashe mutum dubu ɗari da dubu saba'in musulmi ne wannan ma kawai banda sauran mutane wa ka ɗaba hulɓula mawu fi zamani malamai suka wasu suka same shi a zamanin sa ƙaru da suka ce da shi ittakin laha ka ji tsoron Allah wa adil ka yi adalci ka bi suru umar bin al-khattabi ka zama kamar umar kan khattabi bi annaka domin kai a tarakta khilafata umara ka rusu kalifancin sayyidina umar ka yi adalci irin nasa kai ba za ka kuna ka misali kana ka ba ka zama kamar umar ba qala lahum sai ce da malaman nan tabazzaru ku zama irin Abu Zarru mutan gari ku zama irin Abu Zarru haka Ammaru la ku ni na sai zama muku sayyidina Umar in da mutane ba su zama irin Abu Zarru ba ni ko ba ya zan yi zama muku Umar ya zan yi muku zama Umar tabazzaru ku zama irin Abu Zarru ata Ammaru la ku sai in wato zama muku Umaru ai kunu ka ajizarru ku zama to irin ajizarru kowa ya zama irin ajizarru cikin zuhudi cikin gudun duniya wal ibadati da bin Allah a kun ka Umar bin al-Khattab sai zama kamar Umar bin al-Khattab amma kuka zama yanda kuke dole zama hajjaji yu'awwidu yana fasara qaular rasul sallallahu alaihi wasallam fatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama ta kununa yanda kuke yi walla alaikum haka za a farauta muku yanda kuke haka za a farauta muku wa nizamul mulki a ruwan mulki a bisa ka'idodinsa a ruwan mulki a bisa ka'idodinsa alaihi qiyamul ashiya'i to daidaituwan komai da komai zai faru in dai mulki ya tsaro akan ka'idarsa to komai na ƙasa ma zai yi kyau in ga mulki ya lalace komai na ƙasa ma ya lalace idza adala maliku idan sarki ya daidaita ya adalci nazalatul barakatu sai albarka ta sauka fi zarki a cikin noma su sai albarka ta sauka a cikin noma wa zarki a cikin hantsotsi ma cikin shanu da raƙuma da tumaki da kuma sai albarka ta sauka watijarati cikin kasuwa ma saye da sayarwa sai albarka ta sauka sai ta kurul mazu sai dukiya ta yawa to a farki ya yi adalci kenan ya zama mutumin kirki wai za ka tura malu idan dukiya ta yawa kauyar rijalu sai kan ƙasa kuma zama masu ƙarfi su zama masu wato girma wai za kauyar rijalu idan mazaje suka ƙasa kuma kauyar daulatu sai ƙasa kuma sai ƙarfi kamar yadda ƙasa ta yayya ko kowace ƙasa ma to kuma sai ƙasa ta ƙarfi idan wannan ya faru wa ƙauyar maliku to idan ƙasa ta yi ƙarfi yan ƙasa suka yi ƙarfi sarki ma ba sai zama mai ƙarfi ba saboda yan ƙasa sama masu girma ne ana sai ya samu daraja ko wa iza jara maliku idan sarki yayi azzalin zalim zalunci idan kuma wato shugaba ya zalunci almaliku shugaba rufi atil barakatu zalunci shugaba ina sai ya jawa dauke albarka a kasa ma ga baki da mina zabi sai noma ma ta ga albarka wa zarki sai hanta ma ta ga albarka nono kuma yake samuwa ta gobi duk zama ba albarka wa kasadat tijaratu sai kasuwanci yayi kangaro kuma ya karya duk gaba daya wabta qaran nasu sai mutane duk su talauta gaba daya wai zan ta qaran nasu idan mutane suka talauta ba ufa rijalu sai mazaje duk su raunana ko mutan gari duk su raunana wai za ta ufa rijalu idan mazaje suka raunana ba ufa dawlatu sai kasan ma ta raunana wa ba ufa maliku shi ma san sai zama ba shi da wata daraja in ya shiga cikin sarakuna ma gaba daya ko in ya shiga cikin shugabannin kasa sai zama ba shi da daraja ma kullu dukkan alheri a ce muka allikum ya rafe da adalin maliki da wato adalcin shugaba wa dauli dukkan shari kuma ya rataya da zalincin shugaba wa malikun wahidun sarki kun ga wannan karatu haka zuwa sai a ga shugaba guda ɗaya minal muluki biya daga sarakunan duniya gazabuhu a fushinsa yujibu shi yake jawo karabar duniya duniyar ta rushe kullum da baki daya ba kai ba su gaba da malikin muluki don sarki ɗaya ya yi fushi duniya sai ta rushe to ina kuma fushin sarkin sarakuna shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ina san fushin Allah kuma ba kai ba su gaba da gaba yaya fushin kuma malikin muluki sarkin sarakuna allazi huwa Allah ta'ala wanda shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ajarana Allah minhu Allah ya tsayar da mu daga fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala lamma waliya Umar bin Abdul Aziz yayin da Umar bin Abdul Aziz ya biyu mulki ma'ana ya hau mulki وعظه عالم ولمالم يا غير موعد وقال لم يسد شيء إذا أردت إن كان سوء أن تفعل الخير فأيتك الخير أتشن سروتا لن تاكا فولي أهل الخير كشوب من تأم الخير إن دي شجبا ينافو يدع الخير to duk ministoci da kwamishinan da zai sa ya sa mutanen kishi in ya sa ku mutanen banza ya ta gani duka baki ɗaya ko tun da in ya tsona mutanen kirki ka sosai ya ta gani kirki فقال شيخ عمر بن عبد العزيز يتي كفاجها موجودة وانا مغانا تاكا صحيح وعدي وانا مغانا كتيا اتوعدي دمنا شو يجب دي دي ترسول مكانا دي دي وانا دي شو يجب دي دي مكو يجب دي دي مكو يتولو انما دي دي مكو إذا وليت أهل الخير إذا كسلوا مكانا الخير يعملون الخير في سعيكة الخير كان ملكم أنا بعد قصة akwai sarki minan gudunki daga sarakuna shugaba daga shugabanni karaja ila al-falati ya fita sahara kuma zai yi farauta ya tafayyadu domin ya je ya yi farauta kan kada an jama'ati kenan da aka bi abun farauta kuma ana ta gudu sai gashi kuma mutanen sa sun kace masa wa dalla bil falati ya baje a cikin daji cikin sahara din nan fa da raka wal atashu kishirwa ta same shi kuma kaman zai mutu fa da ila rasul shi kenan yana tafa gamniya yana ta tafiya sai gashi ya zo lambun wani mutum inda hu bustani wannan mutum yana da gona faƙal lahu sai sarkin ne ta da shi adini min dustanika ba ni abin sha a cikin gonan nan ta kaga dai kamar na mutu fa da samara kan sai ya je in ko ƴaƴan itatuwa daga bishiyar nan ya kawo masa shi ruman ya je kawo ruman fa shaqaha sai wannan sarki ya tsaga ruman din nan fa shariba ma wa fa shariba sai ya sha ruman din nan fa wajada ma an ya samu ruwa a cikin ruman din nan wato ya nuna ga ruwa mai yawa kulwan mai zaki kasiran mai yawa kuwa mina samarati ga ya ruman din da yawa da kyau ganin ya itatuwa mai albarka irin wannan ba ko wuce wa bin tustani sai sarki da ya rama shi gona da yace ah a cikin wannan gona ana samu shi kenan wa amara bi qalbi sai sarki ya raya a cikin zuciyarsa annahu ya kuzul bustani kara ita wannan gona ai banda sarki ba wanda ya dace da wannan gona fadi sabai yasa kuma yake wannan fadi sabai kala sai ce na wuni samarata ukuwa to zai fara kunko mun wata yayi fatuwan kuma fanawa lahu ukura sai mutum ya je sun ko ƴaƴan itatuwa guda ɗaya kuma fa shakka a sai sarki ya tsaga ta hawaje da haya ta sai ga ta bushe sai ga ta bushe ne ta ya kakarata ma'in ba tsayar ruwa ko guda ɗaya a ciki hami zatan kuma ta yi tsani da zaki ne da ita kuma ta yi tsani faƙala sai sarki ta subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah ma haza me wannan me faru kai wani wajen ka je ka ko ne ko kai aka ce wallahi inda na ɗauko ma na ɗazibin nan na na ɗauko da ya aka yi alar rajulu sai wannan mutum ya ce la'allal malika kila sarkin garin nan ya raji niyyatahu ya yi wata mummunan niyya ne da sarkin garin nan niyya ne kyau ce a zuciyarsa kila yanzu yanzu sarkin garin nan kila ya yi wata mummunan niyya shi ka san abin da ya shi na sarki ne ya yi wata niyya ya raji niyyatahu shi ya koma da niyyarsa mai kyau kuma ta abu hallawai ta shi an kayi niyyar wani abu ne haka zakara sai sarki ya tuna annahu nawa ya yi niyya annahu ya akuzul bustana zai kwace wannan gona kaharan dan zalunci da zalunci jaye fa tabaddala halatul bustan wai da yin wannan niyya ta sai gona ta canja irjina a take ana falan ba na wata ubata da shi da na yi to bari mu gani ma abin da masu ari suke faɗa Allah na tuba Allah na tuba zan auna ba musu gonarsu ba zan yi abu sai to je da kuma kawo da ayi tasiri yayin da ya niyya tuba raja'at wa raja'at al-thimaru bi ala yace a jira ka sai ka an itatuwa sun koma yanda suke kuma sun yi kyau to ai mu ma a kasan mu mun san wannan karatu ko Allah yan bal ne suka san wannan karatu yan bal ma suna nan da wani tansu su ce zamanin shugaba kaza ana cin bal ko amma zamanin shugaba kaza ba shi da albarka ba a ba suna faɗa ko ba su faɗa haka to yaran su fannin su kenan to ko ba su abinci ma ta iya faɗa wannan kowa kuma a fannin sa sukan ce zamanin shugaban ƙasa kaza akan ci ba zamanin shugaban kasa kaza ba su da albarka ba a samu kofi ba a ci ko su gaji to to su ne na ana su fanni kuma kowa ma a kuma fannin sa za a yi ma'ana dai a yi adalci alkhairu alkhairu kulluhu dukkan sa fil istiqamati cikin tsayawa daidai akan hanya madaidaiciya na shugabanni wa sharru sharri kulluhu dukkan sa fil ijaz cikin karkacewa tukurijul hayya Allah ka kike fitar da alhayya rayayyen min almayyit daga matacci fihi tawilu akwai fasara a cikin wannan wata kuma ma'anarsa tukurijul hayya Allah ta kike fitar da rayayya almuslima musulmi musulmi rayayye ne min almayiti daga matacce min alkafiri kafiri kafiri matacce ne musulmi rayayye ne kafiri matacce ne to Allah ne iko ne sai kafiri ya haifi musulmi sai kafiri ya haifi musulmi wannan ma shi aka fi ko sai kafiri ya haifi musulmi yalidu kafirun musliman sai ga kafiri ya haifi musulmi tukurijul hayya Allah ka kike fitar da rayaye al'alima malami min almayyit daga matacce min aljahil daga jahili malami rayaye ne jahili ko matacce ne to sai ga jahili kuma ya auri sai ga jahili kuma ya haifi malami tajidu jahilan sai ka samu jahili yalidu waladan ya haifi da sai ya kuna aliman ya zama malami ya haddace qur'ani kuma ya haddace ilimi kuma shi ko wannan uban kuma bai san komai ba daga wannan wal akasu to kuma wata kuridul hayya wata kuridul mayyita min al hayy Allah ya faɗa ko to haka kuma sai ka samu musulmi kuma ya ya haifi kafiri wannan dai nadiri ne dan kadan ne kuma Allah ya kiyaye ni da irin wannan ma tana faruwa ko ka samu katan malami kuma ya ya haifi da kuma jahili jahili to Allah ya kiyaye to أو تخرج الحية الله كذلك فتد رأيه القلب زوجيا الحية رأيه من الميت دقى زوجيا متتيا من النفس دقى نفس تنن زوجيا من هورود ممونا أيك تنن الميتة إذا نفس سنة يعني نزوجيا تبقى زوجيا أما aka ce mata nafsu to mai horo da mummuna abu kinnan nafsa al'amara fil bisuri ko mai horo da mummuna to sai daga Allah ya fitar da kalbu zuciya mai horo da alkhairi cikin nafsu cikin zuciya mai horo da mummuna idan ma ta nafsu idan nafsunka ta mutu ka kashe nafsunka tazkiya ba malaman tazkiya ko idan ka kashe nafsunka hayyal kalbu sai zuciyarka ta rayu zuciya mai horonka da mummuna din nan kai ta sa'a mata kai ta sa'a mata har kuma ta ta mace to shi kenan kuma sai zuciyarka mai horo da alkhairi kuma sai ta rayu wata kurujil mayyita min alhayy Allah ya ke fitar da matacce min alhayi daga raye wai za a hayyatin nafsu amma idan nafsu zuciya mai horo da mummuna ita ta rayu ma kalbu ita ko zuciya mai horo da alkhairi ita kuma sai ta mutu hazi ya arba'u ayatu waɗannan ayoyi guda hudu kenan yanzu mun faɗa ayoyi guda hudu قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يأتي فاتحة الكتاب هيكنا فاتحة عندك بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين فاتحة وآية الكرسي ده آية الكرسي كما من يبقى نفسه وآية تاني ده آية يقدابيون آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي للمقائم بالجسد لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام آية يقدابيون فاتحة آية الكرسي شهد الله إن الدين عند الله الإسلام آية يقدابيون وقل اللهم مالك الملك ده قل اللهم مالك الملك الى بغير الحساب اجي zuwa بغير الحساب اربع ايات annabi sallallahu alaihi wasallam yake ayoyi guda hudu kenan wato wato ko guda biyar kenan ayoyi guda hudu kenan fatiha ayatul kursi da shahid Allah annahu la ilaha illa aya guda ɗaya ce ko inna dina inda Allah al-islam sai kullu Allahumma izuwa bi ghairi hisabi sai kullu Allahumma izuwa bi ghairi hisabi arba'u ayatin wayannan ayoyi ne guda hudu kunna sun kasance mu'allaqatin ala ta yake a al'arshin Allah ma baina hunna wa baina Allah hijabun ba wani labule tsakanin su da Allah su wa'annan ayoyi guda biyu Qur'ani kafai samu wannan ba su wa'annan ayoyi guda hudu ba labule tsakanin su da Allah فلما امر بانزالها يعني ان الله يكتو او كبت سوق اسى الى الارض يزوى اسى شكت هذه الايات اي الاربع وان اي ذلك كي قال وجه الله يا ابنجي يا ربي يا ابنجي لا تنزلنا من روحك كتفقدم الى من ياتيك اذا والذي كابيك لا قدرة لنا فهم دقيقو بمجاورة مجم مقوتنشي من ياتيك والذي سنجد حقنك الله كتفقدم قال تبارك وتعالى يا الله نجاة اسكايك وعزتي na rantse da buwaya ta wajen nali da girma ta da girma na wa uluyi makani da matsayina shine da kuka digire na ta matsayina kenan Allah ya ce na rantse da buwaya ta da girma na da matsayina la ya qarabu sunna insanin ba wannan adam da zai dinga karanta su dubura kulli salatin bayan kowace sallah illa wajen balla jannatu sai aljanna ta wajen gare shi ko ma ne yana aljanna ta wajen gare shi kan ku goro ku tabi duk wanda ya ɗauke da ke karanta ɗan aljanna ne gaba ɗaya wa illa nazartu ilayhi kuma bayan aljanna ta wata gare shi kuma kullum sai na kalle shi sau saba'in zan dinga kallon ta to kallawa in ya kalle shi ina so kuma shi kenan fa duk alheri ya faru wa illa kuma ma sai na ƙara nazartu ilayhi sai na kalle shi saba'in na marasan kullum sau saba'in wannan kallo ne na daɗi kuma bayan kallo na janaral kuma ai kaga kallo ya tafi kashi kashi akwai kallon wani shi an kalle da sai dama ka sani eh ba kallon da gyara na ka aima wannan kallo akwai kuma kallo dama ana ma kallon akwai kuma wani kallo da amma kuma ya kaji wani daɗi na daban to Allah ya ce sai na kalle shi kuma kullun sau saba'in kullu nazaratin kowane kallo dai a cikin saba'in din nan a ƙabilar wuciya saba'in a hatta sai na biya ma bukata saba'in adinaha ƴar ƙarƙanuwar bukata da zan biya masa magatawatin gafara ita ce ya ƙanƙanuwa daga nan za a fara gafara ita ce yin anwa faradina sai suka ce to yanzu mun yadda Allah wannan zalla sannan suka sauka aka saukar da su shine fatiha ayatul kursi shahid Allah la ilaha illa Allah wal malaikatu wal ilmu qaiman bil qist la ilaha illa Allah al aziz al hakim alladhi inda Allah al islam yaqul Allah wa malikal mulki tuti al mulka man tasha wa tanzil al mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa biyadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وان اقام في انواع الحي mu ya dace mu dinga yin wannan shi kenan ba komai mai aljanna kenan dama ai mun faɗi na ayatul kursi ko din mai karanta ta bayan sallah ba abin da ya rage shiga aljanna sai dai mutuwa amma da ya mutu aljanna yake in dai yana karanta ayatul kursi bayan kowace sallah to kuma ga ƙari sai ya ƙara fatiha a kai duk bayan sallah ya dinga karanta fatiha in ma a iya cewa to duk bayan sallah ai fatiha ai ayatul kursi ai shahid Allah zuwa nan ai kullu Allahumma in kuma an san za a ce a ce ko kuma ya ci gane karanta kuma kowa ma bai ko ba faɗa ba ma bai dauka ya dinga karanta saboda wannan hadisi to kunna arba'u ayatin sune ayoyi guda hudu je gashi nan fatihatul kitabi fatiha وآية الكرسي بآية الكرسي وشهد الله بشهد الله هو إن الدين عند الله الإسلام وقل اللهم مالك الملك هو بغير حساب من لازم هو أن يلازم شيء يدوم قراءتهن كرم تاسو فله ما ذكر زي سامونا أبو جعفر كان الجنة ne kuma kullum sai Allah ya kalle shi kallo saba'i duk kallo ɗaya sai ya bukata biya wa bukata saba'i kan kanwar bukata shine gafar kuma in duk duniya ta haɗu ba wanda zai iya da shi in duk duniya ta haɗu bayan da za a yi tsari ne kuma gangariya mai neman tsari ga shi nan yi tsari ne sosai in mutum ya karanta su kai su tsoron shiga ko ina in dai akan gaskiya yake in duk duniya ta haɗu kuma ba wanda zai iya yi da shi to bismillah لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون kar muminai su riki alkafiri na kafirai auliya a majibinta kar mumini ya riki kafiri majibinci yiwalu na wanda za su jibince su da soyayya wani sadiku na wanda ya abota da su kan musulmi ya abota da kaburi abota ta har za ta shiga cikin zuci har ya dinga ba wa kaburin nan sikiret din musulmi to kan musulmi ya sikiret din musulmi kan musulmi ya wannan ba hana su kamar yadda zai zo ba hana musulmi da kaburi su hada kamfani musulmi da kaburi su yi bizine ba musulmi da kaburi su zauna ma'aikata kuma a yi soyayya ma ba hana wannan ba ko kai ma ka kira shi gidanka kai ma fati shi ma ya kira ka gidansa ya ma fati ko ka zo garin ko ya zo garin ka ko ku yi siyasa iri dai ai ba hana wannan ba ko amma wai soyayya har ta kai zuci har za ka iya ba shi fikirin musulmi ka fi zaɓen sama akan musulmi ko ko dan dai kabila ku iri daya shi kafiri ne shi ko wannan musulmi ba kabila ku iri daya ba ka bibi ta kafirin nan akan wannan musulmi da ba kabila ku iri daya ba kan musulmi ya wannan dukkan musulmi ya wannan musulmi ba zai yi wannan ba kan musulmi ya riki kafiri auliya'a wato majibinta wato masoyan da har soyayya ta kai zuci yuwaluna hunda za su gance su wai sadiku na wuce abokata da su min dun mu'mini ka bar musulmi ga musulmi yan uwanka ka bar su haka kitabu yi ma haka zaman to kana bar su da sun kuma musulmi kaga ni irin wannan ya fi na turai da ake a kasashen musulmi sai ka ga kasan musulmi za a zo a zauna a nan ake shirya yakin kuma kasan musulmi ake duka kamar misali ana a kashe lakin misali kuma sai ga an zo an zauna a urdun ko kuma a wasu ma'anan ake shirya yakin kaga wannan soyayya kuma ta wuce ma kuma ta tsoro ko ta baki kuma har ta kai kuma a garin za a zo ana fita ya ɗan kurfi to kan musulmi ci wannan eh kan musulmi ci wannan min dun lumin la ta turukul mu'mina kanka ba ruwan mu'mina yan uwanka wa tusadikul kufara kai aboka da kafire to haka cikin Allah kuma kanka ba yan uwanka na Allah kuma kaje ka kawo fasikai kuma ta su ne abokanka kawo mutanen Allah kuma kaje ka kawo fasikai su ne abokanka ka ai wannan ومن يفعل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم Eh, ومن يفعل ذلك wanda ya aikata wannan yuwalihin ya abota ya yi tsinci kafirai ya ban musulmai falaisa min Allah fi shay shi ba kowa ne a wajen Allah ba falaisa min dinillahi fi shay ba kan addinin Allah ko ya ce musulmi ne kariya yake kafiri ne dan ka kawai illa an tattaku sai dai kun ji tsoron kafiran minhum kun ji tsoro daga kafiran ku tsatan tsoro illa an takabu min sai kun ji tsoron kafiran makafatan tsoro idan kana kafir ka tawafin idan kafiri yana da karfi shine yau kuma ya ba ba kire ma bai so ina kamar yadda ake yanzu kafiran kusan mu musulman ba a hannun sun ta ko eh kamar yadda ake yanzu din nan kafiran ma kusan musulmi a hannun su ake yanzu da kayi wani kazar kazar wai kai nan cikin musulunci kuma kafiran da za su yi da musulmai ku yi ko mana shi wata gaba da wayar da iya nika kaza nika ta za a yi da gudu kuma duk musulmi sa ce ba zuwan mu da shi to to kaga har kace aka to shike na kace zai kanka cikin halaka idan kun ji tsoron kafiran wato su kafiran ku ne kuke hannun su su ne suka ta karfi wakilta ka ji tsoro minu da kafirin alakar fatan to addini yama sauki an tuwali ya bukai abota da shi zahiran amma a sarari kawai a wato faya faya ta baki ce ne kawai zaka bashi la batinan ba a zuciya ba ba a sarari ba wal azimatu amma halin girma hiya mu'adatu ata illa ka kisma wal akashe ka dinma wannan shine halin girma amma ba kai wannan ba to shikenan a dai kuma muwalati kuma a jira baki da kuma nuna kuma ana tsare to kuma amma dai halin girma kai gaba da makiyan Allah ka so kuma waliyan Allah amma muwalatu bil lisani amma ka yi soyayya da nuna musu soyayya kuma bin litani da harshe kawai dunan kalbi da shiga cikin zuciya ba fa fi haru kusatin addini yayi sauki cikin wannan amma bil kalbi amma ka so kafirai da zuciya aka dinga ba su fikira tun musulmi wala sabila ilaiha ko wannan ba a yarda da wannan ba wal azimatu amma dai kamar yadda dai muka faɗa halin girma dai ya adamul muwala ta ai abota da su din ma walau bil litani ko da bakin ma sani da hadisin mara aminkum munkaran wanda ya ga abinci a cikin ku bali zayyiru biyar ya jirkita da hannunsa ya zo ya bubbuge ya hana sai lan ya sadi ba zai iya wata lisani ya yi zage zage ya hana da baki sai lan ya sadi in ba zai iya da baki ba ma wata kalbi ya ji abin a cikin zuciyar sa zalika abul iman wannan shine raunin imani kuma ya zama raunin mumini kenan amma dai alhamdulillah muminin ne ويعذركم الله نفسه Allah yana ba ku tsoro ya kawo kun Allah yana tsoratar da ku nafsahu kansa an ya gaziba alaikum ka Allah ya fushi a gare ku Allah yana ba ku tsoron kansa fa kai ya fushi kun ji dai ayar da muka shigo sarki guda ɗaya na in ya fushi shi kenan duniya sai ta halaka gaba ki da to ina kuma sarkin sarakuna Allah idan ya fushi to Allah yana ba ku tsoron kansa kan ba ku yi abin da Allah zai fushi a gare ku in walaitum kun kuka jibinci kafiran nan وإلى الله wasi makoma ga Allah take wal basiru marji makoma ila Allah take zuwa ga Allah take Allah zai sakawa almarji'u makoma ilayhi zuwa ga Allah ne fa yuzafikum zai saka musu wato ya sakawa wanda bai tukunce su ba da aljanna sai saka wanda ya tukunce su sun kuma da wutarsa ajaban ma- am- abun mamaki ya hasiru na Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana ba mu tsoro da kansa wala na kago amma kuma sai ga dan adam bai tsoron Allah duk da ya tsoron rauna ne shi halittan Allah ne ne sauki ne Allah ya kama shi kuma bai isa komai ba in wutan ma aka jefa ta sai kashi ne na da adam ba yanzu da an dan gota maka wani hanji a ciki kuma sai wayo Allah wayo Allah kuma da shi haka za a zo kazar maza za ga an- an dattako shi kuma la la asli bi dalil shi ne mai cewa mutun nan fa da dan wani waje kuma a cikin da ya dan gota kuma sai ga azu ruko shi kuma ya ruko shi kuma kaman ba shi din nan ba ko ma waye ko alhaji ne ko sarkin ne ko malamin ne kuma ko talaga ko yaga an dattako shi kuma ana inna lillahi ko ke ruwan da ne ya zama haka to ta ji ba an wani waje ka tsafa gota a cikin sa to bare kuma wuta Allah ya kiyaye mu amma Allah yana ta bamu tsoro da kansa wala na kabu min amma ba ma jin tsoron sa wal insanu dan adam da iko rarrauna ne fi nafsi cikin kansa ko la yasbiru ala la tamatu shafiyin mali sai na dan sanda ba ta ya dauka ba sai na adam ko mali sai na dan sanda mutum bare ya dauka ba wala hari san ko ko a ajiye mutum a rana a ce su ce ta gasa shi bare ya dauka wannan ba wala qursati namlin ko ko shidan shinnaka shidan shinnaka mutum da shinnaka ci ce kuma ya zabura to kai ne ya kadiru sai ya adam zai iya ya iya alaƙa da rabbi abu ta kushin ubangiji wai qadihi da akubar Allah wannan da wuta wa ma fiha da abin da yake cikin wuta min al ayyati na daga mushizai wal aqaribi da wato min al ayyati na daga mushizai wal aqaribi da tunani ya mutum zai yi ga wannan wai a ce za a sa mutum a kabari kawai a ce ba wata azaba sai a sa mutum a kabari ai ai ta azaba ko yanzu da da wuta ne ba ta jira duk da ta da inji kada inji zafiya inna Allah inna alaihi raji to kabari fa ina inji to mu ji tsoron Allah dai Allah Allah ka zai mu da rahamarsa la yastati'u ta da mun ya daukar mu shigai cinna kai da kai daukar cizon cinnaka ba ko marin dan sanda ko zafin rana to ya za a kai daukar dukan ba zaba ne gilasun shidadun da suna matsala karfafa to ya za a kuma ka iya daukar wato taron mu shigan kabuta da kuma tunani la yastati da adam zai yi haka ba amma ya dan adam yana tada karan hanci yana wani kakama karasa ma wai ya haka yi ne karasa ma ya haka yi ne al insanu dan adam ya hadibu al ma'asiyati to abin da zai ana shi sabawa Allah ya dinga tuna wayannan abubuwa idan ka fakkara idan dan adam yana tuna salatu ashiya wayannan abubuwa uku ya tafakkaru fi gabadillah ya dinga tuna fushin Allah yanzu ni in aka ce yau sarki guda ko shugaba kaza ya yi fushi da ni a gani to ina kuma aka ce Allah ya fushi da kai ga wani su ga wanda ka iya guduwa wani waje ko ka buya wani waje na wura iya ganin ka ba ko to Allah ya rana gudu to sannan kuma kai da za ka iya ɗaukan dukan ɗan sanda ba da kuma abu to ina kuma za ka iya ɗaukan hukumar Allah tabaraka wa ta'ala hmm? wai da bakaru kuma ya dinga yin tunani bi ko bi ni sarar rauna ne da adar rauna ne sai zuciya ta nuna ma ba kaman ka ka ta da kuncin ka ka ta da hancin ka dawo da shi kenan ni ne fa dan adam din nan dai ba ba ba wani ba fa yanzu da dan wani rashin lafiya ta wargo da ana wayyo Allah wayyo Allah al insanu dan adam idan ta fakara ne tunani fi hadin ashiya'i cikin wannan abubuwa la jarama ba mamaki ya turku mukalafata Allah zai fa saba wa Allah tabaraka wa ta'ala قل انتقوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله kullahum da ya musu in ta kuwurin kuka koye ma fi su dole sun abin da ke cikin zukatanku kulubikun abin da ke cikin zukatanku min muwalatihim daga zubinta kafiran nan daga soyayya da su har su duhu ko kuka bayyana ta ku ce ba ma tsoron kowa ba za a bayyana kowa ya san ma muna son su ya alamu la Allah ya sani na ya tafi alaihi shehun ba wani abu da yake ku ya ga Allah ويعلم ma ما fi samawati wa ma fi la kamar yadda Allah ya san Allah ya san wannan kamar yadda ya san ruwa shi Allah ya alabi ya san ma fi samawati abin da ke saman bakwai ma fi al'arka abin da ke dufan kasan bakwai والله على كل شيء قدير Allah ubangiji kadirin mai iko ne ala kulli shay abu ta kowane abu wa minhu yana daga ikonsa ta'ajibu azabtar da manwalar kufar wanda ya tsinci kafirai يوم تجد كل نفس ما عملت خير مغفرا uzkurka tuna yau ta jidu ranar da kullum nasu kowace rai ta jidu za ta samu ma'amila abin da ta aika na banza abin da amila ta aika ma'amila ta abin da ta aika ta shi min khairin na alkhairi mubadaran gashi nan halarce za ta same shi a kabarinta tun da kabarin mutum zai samu duk aikin alheri gashi nan kuma a halarce wa ma'amila abin da ta aika ta shi kuma min su'in na mummunan aiki kuma daga shi ma ga shi nan a halarci tawaddu sai ga mutum yana gurin lau anna bainahu bainaha wa bainahu ina ma akwai nisan a madan nisa bainahu tsakaninsa wa bainaha da wannan mummunan aiki a madan nisa ga idan mai nisa gayatan kai mutuka shi ne ayatul hudu cikin kai mutukan nisa ina ma tsakanin da wannan aiki nisan mahudan rana da mahudan rana ko kuma ba za a kuma nisa ba cikin kabari da ake inna Allah wa inna ilaihi raji'un cikin rami da ake fala yasul ilaiha ina ma kabi da nisan ta ma ko an ce ma yaje inda take ba zai iya zuwa ba wa yuhazzirukum Allahu nafsahu Allah yana ba ku tsoron nan ku kansa ka zaba ha Allah mai mai ta ta ake dan dan wasawa kuma dan dai mu ji tsoro wallahu ra'ufun bil ibad amma Allah ne su sa bayi ne in mutum ya iya karfin sa ya ba Allah ya karfin shi kenan sai Allah ya ji kansa ga baki da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yana daga ciki idan kafirin ya biya karfi in ka bayyana masa adawa zai kuma halaka zai halaka biyan shi kenan sai ka bayyana masa soyayya a baki to Allah ya gafarta a baki fa kadda kai zuci ya yadda kuma zaka so ba su kuma suke da sun musulmi wallahi tabaraka wa ta'ala ubangiji shadidur ra'afati mai tsananin tausasa ne bi ba ki ga bayansa Allah ya gaya mana yauma yajidu kullu nafsin ranar da kowace rai za ta samu ma amidar abin da ta aikata min khairi na alkhairi mu zaran gashi a halalce huwal insan shi dan adam idan qabat ayyamu umrihi idan kwanakin rayuwarsa ta kare dan adam ya mutu ya fihi malaku mala'ika zai zo fa ya qabidu ruwahu ya karbi ransa wani humalu ila al'abari shi ne sai a wanke shi kuma a ɗauka a ka da shi yake gajiya kuma yanzu sai dai a ɗauke shi a ka kuma rake shi a cikin makara a je a kai shi kuma cikin ramin kabari din na abun ne ko babanka ne ko waye kuma duk yanda kake son sa kai ka kafa son sa ma kai zaka dinga cewa a toshe kan a toshe kan wai kai kafa son sa wani ka fani kuma abin ne shi ana binne shi kenan ya jibu shakkan idan mai mummunan aiki ne sai ya ga wani mutum tare da shi cikin kabarin kari almanzari mai munanan mai munin gani kadun ba shi da kan gani kadi an ra'ihatin mai koyin wari da koyin wari ya kullu sai ya ce masa ubaya ne me hada ka da ni cikin rami da fita me hada ka da ni cikin rami la uhibba an alaka bana so in ganka ya kulu sai ya ce ana amaluka ai kai ka kera ni ai kai ka kera ni ni ne aikin ka din nan da ka kera ni to kuma ni ba san wani ba wani ya kera ni ba ina da ni sai ka kera ni kuma wajen tare da kai miki astaji'u wato sai ce masa ana amaluka sayyi'u ni ne aikin ka mummuna din nan qala malakin sani da yawa sai ta hawana a duniya wal yawma sawfa arkabuka yau kai ne jakina wato a duniya bai kai ta hawana aikin rashin daɗi fa mutum yana hawansa kuma bai jin daɗi yayi zina yayi waye duk dai mummuna abu kuma kana jin daɗi kana hawa din nan ashe yawan abin nauyin ka yake ji to ranar lahira sai zai ji to kuma yau za a rama yau kai ne jakin da dai ni duniya ne ne jakin da Allah ya kiyaye mu wai za kana abdullahi salihan idan kuma bawan Allah ne mana garci Allah ya sa mu ciki idan da kala kabarahu idan ya je kabarin sa ya ji su an sai ya samu wani mutum kuma hasanan kyakkyawa ya kulle ce kudin matso matso matso ni sai ko ya aka ta ina wani mala'ika ne kai a cikin mala'iku in an dama an gaya mana da mun zo za mu ga mala'iku kuma kai waye ma a hasana waje haka mamakin kyan fuskarka fuskarka tana da kyau wa ma a ɗaya ba ra'ihataka mamakin daɗin ƙanshinka ya ƙulu sai ya ce ana amaluka sadu ni ba bala ni aikin ka ne kai ka kera ni haka sai ne ka kera ni ni ne aikin ka mai kyau to kaji ba kowa ya aiki mai kyau kowa ga yanda zai je ya kara ni ne aikin ka mai kyau kala ma rakibtuka a duniya kuma ni ne ta hawanka kalloli da ibadodi da karatu da muke ba mu muke jin nauyin su ba wai an hawan mu suka don haka an kai kwanta kuma yake kanin barkaci kagaji kaga yanzu duk irin tarawih hai da tarawihi da duk abubuwan da aka yi azumi yanzu muke jin nauyin su bayan sallah ta shige kuma yanzu aka ji gajiya wai a je wai hawan mu suke kai a azumin nan yanzu kenan zai ce to kuma yanzu ni ne ga danka ni ne ga danka kuma yanzu kana ma rakibtuka yawa na hauka fal yawma tarkabuni yau kuma kai da ka hauni in kai ka wajen hisabi da haka Allah yake cewa yawma nashurul muttaqina ila rahman wasdan ranar kiyama za a tashi masu tsoron Allah a haye kamar salafuna haka ya mala za a tafi wajen Allah هو قوله تعالى wannan shine faɗin Allah yau mata duk kullun nan su ranar da kowace rai za ta samu amila abin da ta aikata ne khairin na daga alkhairi ne gobaran a gashi nan a alarce fi kabari a cikin kabarinsa wa ma amilat abin da ta aikata min su nan mummuna kuma tawaddu sai ta dinga gudun law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma tsakaninsa da wannan aiki akwai nisa mai nisa tsakaninsa da shi wa nazala wannan ayar za ta zo ta sauka lamma qalu yayin da kafirai suka ce ma na abudul asnama ai ba ma bauta gumakan nan illa hu billah sai dan san Allah shi ba muke bauta gumakan li yuqarri suna dan su kusanta mu ne ilayhi zuwa ga Allah to har kafirai suka ce ba sa bauta gunkina sai dan wato su kusanta wasila suke tsani ne gunkina to shi ne makiyan waliyai kuma suka ce ai su ma wani almajiran waliyai sun faɗi wannan sun ce waliyai ma da suka rika wasila tsani suka rika to sai aka ce ba su da hankali ne su kafirai ce suka yi mana abudu ba ma bauta a gunkina sai dan su zama tsanin to su ma masu mun bayan Allah sai suka yi ba ma bauta musu aka suka ce su ma to saboda tsabar ɗaya ka kasa bayyana kuma yin gaura har yanzu ma mu da hausa duk abin da yake kawo rashin fahimtar karatu da wannan hayaniya rashin hausa ina jin dai ko da rashin gane karatu mutum yana hanzari da zaki wani sai ya kafa gane mai ayat take amma da ya ce abin da ayat take wallahi da ba jima wancan ce i ban bautawa abin da mace dan ya kai wajen Allah wannan ko Allah ne yake ku riki tsani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa yattabu ilayhi wasilata ku ji tsoron Allah ku riki tsani zuwa wajen Allah kai ka riki tsani bawan Allah karfin bawan Allah tsani wajen Allah shi ko wancan ma bauta abin da ce abin Allah shi ma yanzu mai bin bawan Allah sai Allah ne wannan to abin da gyara karatu nan kokarin azar abin karatu ka zagi wani kuma sai ka kawo da karatu duka baki daya to zalunci kenan da ya suka ce ba ma bauta a gumakan nan illa hukka lillah sai lan san Allah li yuqabiluna ilayhi dan su kusantar da mu zuwa ga Allah wal yahuda yahuda kuma wa wafda najrana da tawagan nan ta nasara wai fa dama a sura gaba ki dai ba kafan manta akan rikicin nasara najrana ne da manzo Allah ko wayannan baki da suka zo manzo Allah akan fa ake wannan to wannan abu alherai kuma duk suka dinga sauka to su kuma wannan tawaga ta najrana sunna sai ka ɗaba humin nabi manzo Allah da ya magana ta ce qala lahum sai manzo Allah ce kun ga yanzu dai shi duk hujja da na kawo muku san gaskiya a wajena take asli ne to musulunta qalu sai suka ce na mu aslamna ai mu da musulmi ne daga zan mutum so kiran musulmi ne ma ta kuma yi mai da mu masu wata gunki ma abal qasim aslamna qabla ka bari mu ga yawa ma tun kafin kan mu musulmi ne mun musulunta kafin kai aslamna qabla ka mun musulunta kafin kai abal qasim dinuna qabla dinika in ma naka addini ne dai bayan namu yanzu namu dai ajin naka wa kitabuna qabla kitabuka in ma littafin naka daga Allah yake dai ai namu ya riga naka qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake la yamna'ukum min al-islam ni dai na san ba abin da zai hana ku shiga addinin nawa sai dan kaunukun kasancewa ku ta kuna kuna ta isa ibn lillahi isa dan Allah ne wallahu laysa lahu waladun kusan ku Allah ba shi da da qalu lahu sai suka ce to ala yi dini an ta to shikenan shi mana bayanin addinin naka mu ji kai akan wannan addinin da ke saboda annaba bayan wa'ansu annabawan suke annaba ƴaƴan wa'ansu annabawan ne to kai akan addinin wani annabi kake قال كما قال الله دين ابراهيم اكون ادين النبي ابراهيم مكي قالوا زي كده ابراهيم كان يهودي او ايش كده فكان ابراهيم ده يهودي بني اشياء كده كده اي ده نام ne kenan كذبهم الله تعالى يجي قرياتك الله يقري ساسي الله تبارك وتعالى يجي وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم da mu mushrikan da suke son goma ka wuce za su kusanta su zuwa ga Allah da wayannan masu karerai din nan kun ga lahum ya Muhammad ya mutu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in kuntum tuhibbuna Allah to shikenan duk mai san Allah ma ya zo ya ji in dai Allah kuke so daga gaske ba wani kuma san zuciyar ku hawahu ba mani ta kaza ilaha wa hawahu ko in ba san zuciyar ku ke so ka tabi ne to ku bi ni ni Muhammadu ni ne babban masoyin Allah in dai kana son mutum sai ka bi masoyin sa ko sai ka rika masoyin sa to in dai Allah kuke so ku bi ni ga babban masoyin Allah gaban ku in Allah kuke so ku bi kun tuhibuna Allah Allah kuke so ka tabi ku bi ni Allah Muhammadu yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku بمعنى معنى أنه يصيبكم بألا يذهب بلادا ويتكلم فينا غافر كامت ذنوبكم ذنوبانكم والله غفور رحيم الله ubangiji ne yawan gafara ne bima mittaba'ani ga wanda ya bi ni annabi Muhammad duk wanda ya bi annabi Muhammad na ga Yahuda na sada kowa ma shikenan Allah ya gafarta masa ma sallama minhu abin da ya riga da gare shi duk zunubin da Allah ya gafarta masa kabla zalika kafin shiga musuluncin nan rahimun mai jin kai ne da shi haza wannan aya dalilun dalili ce ala anna man ahabba Allah duk mai son Allah yattaji bi rasulillahi to a ga yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi in ka kana son manzon Allah to ka so manzon Allah sallallahu alaihi shine alama da zamu gane kana son Allah alamatu mahabbatillahi alama son Allah hiya da'atu rasulillahi shine gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji karana da'atahu ya gama binsa bi da'ati rasulihi da bin manzon Allah man yuti rasula Allah yake duk wanda ya zo ya bi ar-rasula wannan babban ma'aikacin nan da alif da lami ko annabi Muhammad ka kada ka Allah Allah ya bi wai alama da za a san kaga wai kace mana kana bin Allah ka ato kuma manzon Allah gashi sallallahu alaihi wasallam alama da za a san kana bin Allah in kai manzon Allah ka bi Allah tabaraka wa ta'ala yadda ana alamata mahabbati Allah ya sanya alamar mutum yana son Allah hiya da'atul rasul shine bin manzon Allah da san manzon Allah wa hada wajin wannan asali yake man ahabba shakhsan duk mai son wani mutum yuhibbu jami'a ahibaihi zai so duk wanda suke son mutumin nan ko da duk wanda mutum ne yake so wal muta'alliqi nabi da wanda suka rafe da mutumin nan man yuhibbu habiban to man yuhibbu habiban duk wanda yake son wani mai so ko ko duk wanda yake so wani mai so ya so shi to a habba malajiki sai ya so irin kayan da yake so ma in kana son mutum da yake so yanzu ma'azan yan rawa din na an ga suna son kayayyakin su ko ma'azan yan bal din na ma ga suna son kayayyakin su ko kuma kake so kuma yake dinga kokarin ma kayan ma da yake sa sai kai in kitso ma yake yake dinga yin kitsan nasa duk wai wai kana son sa haka ne to haka in kana son manzo Allah yake dinga shiga irin ta haka ko ne aka ce ai ka dinga kamantawa sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda duk wanda kake so ma ko sai da zaka dinga yi alajibihi irin kayan da yake sa mai ga ana sawa da da mutum ya gemu ko ya sage kuma har suna za a canja ma kuma yan mata su dinga ya tsufa kaza kaza kaza to wai kuma da yan rawa suka zo da sage da gemu shi kenan kuma sai ka samari kuma ana sage da gemu shi kenan dama an gaya muku na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ba su ba amma da tunda su tufa kuma za a shi kuma kenan samari ma za a yi kuma yanzu ba kauyanci bane da an gace da saurayi kuma ya falfal kuma ka hada shi da bala'i wannan irin aski na tsofaffi za a ce kuma shi kenan tunda yan rawa kuma suka zo da falfal kuma shi kenan kuma falfal ya zama ba a ciki ba Allah ya sa kuma yan rawa kuwa da rawani kuma da kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai kuma a ji ka dama wanda ya ki shaban masallaci a share kasuwa dole so wanda shi tana har kayan ma wanda kake so kuma ya gaji da kwaikwayon kayanka min al'anam na daga cikin talibai majnun lela wanda ya so matan nan da ake ce mata lela wani mutum ne da ya so wata kuma ya tashi har kuma duk a karatu ma ana kaba hujja da shi lammas kazzan ma'abbatu yayin da soyayya su sai tsanani da fi lela cikin yarinyar nan lela ra'a kalban wata rana yana tafiya sai ya ga kare filin bai daya a cikin tsakiyar daji haka samu sauban shi ya ba shi abu ya ba shi ruwa kuma har yayi wa kare kaya kuma ya sa wa kare kaya falan ma ku duba da aka kira ka kana da hankali kuwa in zalika wannan fa kare ne kake ma haka hala sai yace inna aini ido na ra'atu ta fa ganin sa mallatan ko sai tafi hayi lela a garin sulela na so ganin sa a garin sulela ba fat na lela bane ba na a garin lela kawai ya gashi ake jiwa idan in na lelan ne fa na so ganin sa a garin sulela idan to yayin nan man ahabba Allah duk wanda yake yana son Allah habibullah to babban masoyin Allah huwa rasulullah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sa kul in kuntum tuhibbuna Allah shi a shi ba Allah ya faɗi wannan in dai komawa yake da awar san Allah din to fa tabi'uni ku bi ni Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah da kun bi ni shikenan sai soyayyar nan ta zama ta gaske kuma Allah ya dinga son ku saboda kun so wanda yake so من أحب الله وأن يسوء الله فليتبع الرسول يبقى أنه محمد وأن المعيكي من ادعى وأن يكرار محبة الله ويشين يفهم الله وهو يترك طريقة النبي يبقى حنيا من تمنى الله فهو متعين لكراري ينبغى ذاك ويكرار أن دعواني كاذب مقر يشيني har mawaƙi ke cewa lauka na hubbuka sadikan la'atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u lauka na hubbuka da dai soyayya ta sadikan gaskiya ce da dai soyayya ta kake yi ta gaskiya ce la'atatahu da ka bi shi innal muhibba cewa masoyi liman yuhibbu ga wanda yake so muti'u mai bi ne sai ka zo kana ta mun mutum yana ta wahalar da kai ake to ka rauna kike to wallahi ina son ka ko ka rike wata tana ta wahalar da kai to ba kama da kai wallahi ina son ka kaga soyayya kenan to اتباع النبي ثم ظن الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأقوال أتكن ترفشن أبن دي غورو دشي والأفعال دا أبن دي أيكسا هو أعلى وسيلة وانا شين ببان تاني يتكزها الأبد جبارة دي رجيتا للوصول يصادق إلى حضرة الله تبارك وتعالى حلبان الله بدون في قيام الله صلى الله عليه وسلم جبرنسا شين ببان تاني دا مكتزي شكرا حضران الله تبارك وتعالى fil qur'ani mun ji a cikin qur'ani sab'atu nafari mutum bakwai ittaba'u sab'atu ashiya'a sun bi abu bakwai amma shida duk sun bi banza guda ɗaya ne kawai ya bi na kirki to kuma yanzu duk za a ji kuma kowa ba sai ya ji abu mutum bakwai ne qur'ani bi bi din nan bi bakwai ne qur'ani ya faɗe su amma shida duk na banza ne amma guda ɗaya kuma shine na kirki kuma to sun bi abu guda na na bari mutane ita wa usa ba aka ashiya'in sun bi wato abu guda bakwai amma guda shida din na banza ne guda ɗaya shine mai kyau na farko minhum akwai daga cikin su man ata'a nafsahu wanda ya bi kanka shi dai tarran sa yake bi duk abin da kansa ta jika mai yayi shi kenan ba a tsayawa ne Allah yake ba a tsayawa ne zai biyo baya kawai shi kenan sai ya aikata in an magana yake kai mu fa abin da muka ga damar mu muke yi shi kenan sai kai man amila ma sha alafiya ma sa duk wanda ya aikata abin da ya so ya ga abin da bai so kuma ya ga abin da bai so sai kenan ya ce duk wanda ya bi kanka ya bi kaɗa a nafsa ya bi kansa to shi kenan za ta jefa shi cikin halaka dama inna nafsa al'amaratun bisu ba ta hore shi da alheri ba fa tawwa allahu nafsuhu kaga kabilu da ya bi kansa sai kan nan nasa tawwa allahu ta kawata masa ta jashi nafsuhu kansa qatl aki ya kashe dan uwansa fa qatalahu shi kenan ba ya gashi ya kashe dan uwansa fa azanin al-kafirin da sai waye gari yana cikin tabaku kaga me ya ja mai ya kade sani da ya bi kansa fahimna sai muka fahimta da wannan aya min haza daga wannan magana ta Allah anna ittiba an-nafsi mutum ya bi san ransa la yatawalladu ba abin da zai haifar masa illa al-khusran sai kafewa wannan dama da nadama Allah ya kiyaye mu sai na biyu wata ba a hawa shi ma ya bi soye soyen ransa kuma hawa san rai kuma wancan ma ittaba an-nafsi wannan ma hawa to ya bi soye soyen ransa fa masaluhu to shi ma duk wanda ya bi soye soye ransa kuma cikin karatu wancan ya bi son ransa cikin barnata wala wannan cikin karatu ma ga abin da Allah yake kuma ya zanna Allah kuma ya bi soye soye ransa to kuma bala'i ya fara to shi kenan shi ma Allah ya gaya mana wani mutum da ya haka fa masaluhu Allah yake misalin wanda zai bar karatu din nan kuma ga karatu ya sani kuma ya bi soye soye ransa fa masalu kan sai zama kaman kari in ta hamil alaihi idan kara da kare da gudu yalhatu sai ka haki ya sako harshensa kuma ya ta harake auta su muku in ka kyale shi ya hasu hakin zai kai in ana zaman lafiya da kare yana cikin haki in ba a zaman lafiya ma dai yana cikin haki shi haki ba sai mutum ya yi gudu ko ya yi wani abu ne kuma ha ha ha kuma harshe ko kana jin shi ba ba to shi kare ko abincin ne yake ko ruwan ne ta kuma duk sai yayi wannan to wayan sai ka zama kamar haka sai ka zama malami yana ta faɗa ba tare da abin faɗa ya zo ba shi duk karatu ya zama faɗa kuma a wajensa kuma ya bar karatu kuma ya bi sallan sai shi kenan har ɗan kamun ƙasar mu ma ɗan kamun ƙasar da in ka ga malami na faɗa karatun ne ba yawa karatun wannan kuma karatun ne faɗa ɗan kamun ne ya faɗi wannan to wannan zage-zage da ake ita san da karatu ba ne da abu karatu da ba wannan ba to ɗan kama ma ya faɗi wannan karatun ma su kafin mu je na Allah tabaraka wa ta'ala ita in ka ga malami na faɗa karatun ne ba yawa in ba karatu yana da yawa ya san inda wancan ya turo wannan abu ko ya san ga maganar wannan ko ya san dalili ko ya san dalili malamai da za su ɗau hadisi ɗaya su fitar mata hukunci wajen saba'in to kuma wanga ga sai kawai ya ɗan fitar da hanya ɗaya kuma ya tafi ɗaya kasan ba karatu kuma ya ajiye ba masu karatu su to sai ga malami ya zama kare yana ta haƙi malam in ana zaman lafiya ya haƙi in ana faɗa ma ya haƙi wajen faɗa ya zagi wajen da ba zagi ma ya zagi Allah ya kiyaye mu to ne ya ba hawa su ya ba karatu ya ba hawa su هذا بلعم بن باورا wannan bal'am dan ba'ura kenan malami ne kafirce a cikin bani isra'ila amma sai a cikin wai zai faɗa da annabin Allah annabi Musa kuma bal'am din har Ismail Azam ke da shi wanda ya ji wai da wannan Ismail Azam wai zai wa annabin Allah ko zai yi annabin Allah Ismail Azam sai ga shi ne wa annabi Musa addu'a sai Allah ya juya bakin sa duk bala'in da zai faɗa ya samu annabi Musa sai ya ce ya same shi da jama'arsa mutanen suna cewa kana halaka mu kana halaka mu sai kafin wani wanda ya kaɗa wajen da dubu saba'in a cikin jama'arsa binazin ba'ura to wannan ma za bal'am shine bal'am lamma ta ba hawawu yayin da ya bar karatu ya bi san ransa a kalada sai ya dawoma ila al-ardi zuwa kasa wata ba hawawu ya bi san zuciyarsa masaka wallahu sai Allah ya shafe shi fasara kalkalbi bayan da kafitaccen malami ne hadisi al'adun da sai ga ya dawo kare sai faɗa kawai sai ga ya dawo kare to wannan nabi kenan sai na uku na uku kenan sai wallazina tabauru asa'a salalati to inda suka bi shugabanni ma na bata ba wanda suka bi mutanen kirki ba dole a ba wanda zai taɓa zama da kansa ko cikin karatu dole ka ga abin da wani malami ya ko cikin karatu ko cikin lamarin duniya dole sai ka wani alhaji sannan kai kuɗi ba wanda ya taɓa zama wai amma cikin rai aka ba ko me sai ka wani sannan za ka yi ko cikin karatu yanzu wani nan littattafai da muke ta karatu da su mu muka kera da mu muka kera don aka ce ba za a bi wani malami ba ai duk aka ce ka ajiye kayan malamai kera na kai kuma waye ya koya ma a adatakan da aka iya larabci aka iya waye kuma to da baka bi shi na zaka samu wannan dole sai an samu wani kowa in cikin maza ba sai dole akwai shugabannin mazhabobi sai ka bi su to in cikin kowane fanni ne dai dole dai sai kuma ma ka ce kuma ni ma ga wanda nake ba a karɓar karatu wajen malami kawai mujarrabin mutum ya zo kawai ya ce wani malami ne zai bada karatu a kai ka zo ka karatu sai ka yi to kai kuma waye malamanka su waye malamanka ya faɗa ma malamansa su ji su gangariya. To, za ku ji abin da malaman duniya suka faɗa kan wa'annan malaman. In na kirki ne za ku ji an ce mutanen kirki ne sai a ji shi. An san ya karanci ya samo da mutanen kirki. In ka na banza ne mutanen duniya sun tsitsi ne wa malaman nasu to shi ya samo da su ya sa shi kirki ya sa. Iban karna ya sa. To wannan har abada haka wannan ƙa'ida take. Duk kuma karya wannan ƙa'ida kuma shi ta aka barkace duk gashi nan. To, to wanda suka bi shugabanni na ƙasa shugabanni ru'asa a dalalati shugabanni na ƙarnata to ranar tashi jama za su ce sun kubuta daga shugabannin su ma shugabannin sai sun kubuta da su Allah yake ji tabarra allazina tubu min allazina tabu yin yayin da tabarra suka kubuta allazina tubu wanda aka bi su ko min allazina tabu suka kubuta da wanda suka bi suka ce ba ruwan mu da su ba ku ke bi ba su ma suka ce mu ma yau ba ruwan mu da su wara'ul azaba duk gaba ɗin sun ga azaba kenan kuma ba ruwan mu da su duk ba ke amfani ba haga wannan azabar ibtida'u dun ma karaja abin da ya fito minhu da gare shi kenan illa hasaratu shi ma wannan biza abin da zai ja maka in kawo mutum cikin barna duk wanda ka cikin barna dama wa kullu suhubatin laysa lillahi fa hakiruha inna lillahi ta duk abota ta ake ba dan Allah ba to da uwa ka uba ka za a rubuta duk abotar da aka yi ba don Allah ba da wata da uba ka za a rabu duk abotar da ba don Allah ba ta kashin da za a dinga inna inna to wa minu sai kuma wanda Qur'an ya gaya mana malikta ba a Fir'auna wanda suka bi Fir'auna suka ga azzalimi yan abiyari na a saki a ko mutum ka san azzalimi na amma sun da in ya bi su je dandan ne kai ma za ka dan dandan na wani to ka ji shi to fa fa dan dana wanda suka bi Fir'auna wata ba amra Fir'aun Allah ya ce sun bi lamarin Fir'auna وما أمر فرعون برشيد كيلا من فرعون بابو شريا وابن يقدم قومه فرعون زي جابوا لن سمك عن أنت يوم القيامة تتشكى فأوردهم النار غنغرة تسويتا وبيس الورد المورود السلسة ما غنغرة دما غنغرة عاتك غنغرة يتشي وتا دو wanda ya ba azalimi ba zai kai shi waje mai kyau ba to ittiba'u fir'auna ajin fir'auna laysa lahu natijatu ba shi da wani amfani illa dukulin nari sai shiga wuta fakat kawai wa akwai daga cikin su malika ba a sha'awati wanda ya bi sha'awar sha'awai kuma sai dai a huta sai dai a ji daɗi a ce ai ɗan hutu ne wani ɗan kankan wani to ya kankana shi kenan wanda ya bi sha'awoyi Allah ya gaya mana haka laba min ba'adihi bayan annabawan nan sai aka samu mamaya wanda suka maye wa annabawan nan kalfin mamaya azau salata suka dodar da sallah wata ba'u sha'awati suka bi soye-soyen ransu daɗe daɗe kawai ka sauka ya kauna gayya da sanuwa su za su haɗa cikin wutar jahannama ko to kaga su ma bin sha'awoyi ba inda zai kai mutum cikin wutar gayya wa minu akwai daga cikin su manita ba iblis wanda ya bi iblis duk wanda ya bi iblis ma ya gidansu zai kai shi shi da na iblis ai dan gidan wuta din ne wuta da uwarsa wa kalakal janna min marikin min narin ko daga wuta aka haifi iblis da ka bi shi gidansu zai kowa ka bi shi gidansu zai kai ka to duk wanda ya bi iblis gidansu zai kai shi wanda ya bi Iblis wa adahu Allah yawa Iblis alkawari wa adahu Allah Allah yawa Iblis alkawari annahu huwa cewa shi Iblis wa man tabahu da duk wanda ya bi shi la amla anna jahannama Allah yace wallahi sai na tuka jahannama ninka da kai wani man tabi aka da wanda ya bi ka minhu ajma'ina gaba ki duk na tuka jahannama da kuma Allah ya faɗa rantsuwa babba ko da yi rantsuwa ba ba wasa a cikin sa balle kuma ya rantsuwa Allah ko da yi rantsuwa ba ya kuma Allah ya buga rantsuwa Allah ya kiyaye mu يكتشفها وإن جهنم إذا جهنم لموعدهم يكتشف ما لك ورثت أجمعين قبل كذا إبليس إبليس ومن اتبعه عند إبليس مسيرهم مقومة إلى جهنم الزواوسة ليس في ابتداء فائدة babu kaga duk wannan bibi guda shida sun nan ba wata amfani cikin sa illa ittiba annabi sai bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ko wanda ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ka bi shi wajen manzo Allah zai kai ka shi kenan shi kuma wajen Allah zai kai ku shi da Allah yake ta kun kun ki kun Allah in dai ga ya musu in dai Allah kuke so fastabiruni ku bi yuzukumullahu sai Allah ya so ku ya tun da kun ya gafarta muku zunuba kun zunuban ku wallahi ubangiji gafur mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai malik ta ba annabiya duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tudu mahabbata Allah zai samu soyayyan Allah wallahu ubangiji idza ahabba abdahu in ya so bawan sa kana huwa sai ya zama shi sai ya bace bawan kuma ya zama shi wato daraja ta bari kenan a ce ni ne wani kaga su gaba ma in ya aiko ba wanda ya sai ce mun zo muku da kanmu dan wani da muka aiko muku mu ne wai mutukar girmamawa kenan don Allah ya soka kuma kai ma sai na haka sai dinga cewa hannunka na haka kai in kai abu kuma sai da mutum ya zo ya hau faɗa da kai sai Allah ya ce to da ni ake kuma yanzu man adali waliyan faqad amantu bil harbi to ya gani yake nan sai ga abda hu kana huwa sai zama shi hadisi ya zo la yazalu abdi bawa na da kushe zai takarrabu ilayya yana kusanta zuwa ga inda kina wa kullu khairu da namu zuwa na alkhairi hatta yuba wa antoshi sai za a kun na so kuntu sai in zama shi sai in zama ya zama ba shi sai ni girma ku ya samu da bawa الذي والله ولئيم الله والرسول قل يا مسافي والله كبو الله والرسول كبو من زن الله صلى الله عليه وسلم دواوين أتت بنا من زن الله قوان بيدي أخاش أنا وزن صلى الله عليه وسلم جمع من زن الله ليكاو كبو الله كبو من زن الله صلى الله عليه وسلم بما يأمركم به cikin abin da Allah da manzon Allah suke horon ku da shi min tauhidi ne da ka kai ta Allah ku bi su su فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين bayan tawallon kuka ba da kai a arabu kuka gawaya an ta'ati abu sabon Allah da manzon Allah fa inna Allah to kusan Allah ka kaga sai aka kudu Allah da manzon Allah dan wai kuku kudu aka ce fa Allah ba wai ma'ana Allah da manzon Allah ba la yuhibbul kafirin bai san kafirai Allah bai san kafirai manzon Allah bai san kafirai sallallahu alaihi wa sallam wai maka kibin su to yake nan mutum ya zama kafiri kenan la yuhibbum Allah bai san su إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله أبنجي اصطفى آدم اختار آدم ألا يذهب عن نبع آدم الرسول صلى الله عليه وسلم ونوحا ألا يذهب عن نبع نوح وآل إبراهيم ألا يذهب إلى عند إبراهيم أنا نبع إبراهيم إن كنت وآل إبراهيم ألا يذهب عند عند إمران أنا نبع إمران إن كنت يعني إمران هنا نبع إمران إن كنت على العالمين أبو تاحل حتى آل زامنهم وتمتعنا زامنهم kowane ɗaya a cikin wannan an zaɓe shi akan mutanen zamaninsa kullu ha'ula'i duk waɗannan da aka faɗa dinnan istafahu Allah Allah ya zaɓe shi istafa Adamu Allah ya zaɓi annabi Adam wata Adamu kalifatan fil ardi ya sanya annabi ya sanya annabi Adam kalifarsa akan kasa inni jahilun fil ardi kalifa wa arsala nuhan Allah ya aiko annabi Nuhu huwa awwalu anbiya'i shari'ati shine farkon annabawan shari'a Adam ba annabi ne ba na shari'a ba an sauko annabawan shari'a wato annabi Nuhu murtali kenan wa Ibrahim Allah ya ko annabi Ibrahim kalilullah shi ko badadin Allah ne abokin Allah wa Imrana Allah ya ko Imrana haula'i wa'annan da Allahumullahu Allah ya sanya su ne al-anbiya ne daga annabawa ذرية بعضها min من ba a zuriyatun waɗannan fa ƴaƴa ne ba abu ha zuriya ce ba abu ha ba abin ta min ba'arin ƴaƴan ba'ari ne waɗannan ƴaƴan waɗannan waɗannan ƴaƴan waɗannan wa haula al anbiya waɗannan annabaji alahumullahu Allah ya sanya su zuriyatan yaji ne ba'du ha min waladi ba'du ba'dun su ƴaƴan ba'ari ne wallahi ubangiji sami'un ne ji ne alimun masani ne inna nuha annabi nuhu min zuriyati adama dan annabi adamu ne وإبراهيم النبي إبراهيم من ذرية نوح كان النبي نوح وإبراهيم شوف مع النبي إبراهيم ولد إسماعيل شيع يبقى النبي إسماعيل وإسحاق النبي إسحاق إسحاق النبي إسحاق والد يعقوب شين بابا النبي يعقوب الذي هو إسرائيل وتشين إسرائيل ما بابا كده ولا أنسى كده بني إسرائيل بني إسرائيل كافوا يا إن يعقوب يعقوب فتن إسحاق إسحاق فتن إبراهيم da an biya wa bani Isra'ila, annabawan bani Isra'ila kullum dukansu min ishaqa daga ishaqa ne wa an biya wa arabi annabawan larabawa ku allazina hum fihim katimul anbiya'i wanda mutukamakon annaba yake cikin su Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad jira da amince Allah sabata a gare shi in zuriyatu Isma'ila shi kuwa dan annabi Isma'ila ne فكان الأنبياء أشياء النبا كلهم دكا ذرية يا أني بعضها بعض أنت من بعض يا أم بعض وأنا يا أم وأنت وأنا يا أم وأنت وذلك حكمة الله حتى يجمع الله تبارك alwaladu da sirru abi shi ne sirrin ubansa a sirrin babansa ne haka yake Allah da tafi wani zalika saboda haka ta jidu galiban za ka samu a galibi al'anbiya wa annabawa abnawul anbiya yayan annabawa ne wannan shi ne galibi annabawa yayan annabawa ne al'auliya waliyai abnawul auliya yayan waliyai ne al'ulama malamai abnawul ulama za ka sanya su yayan malamai ne al-muluku sarakuna abnawul muluki yayan sarakuna الكفار كافري أبناء الكفار أيان كافري الفساق فاسقي أبناء الفساق أيان فاسقي هذا هو الأصل والنشيل الأصلي ولا يتكلف بيت تنجا إلا لعارض كده ونجوكم الله كما amma an wani yukon Allah zo kuma sai sai ta canza sai ga ɗaya daga cikin wannan ya haifi kuma ba haka ba to wannan ba galibi dai ba a cika ganin haka ba rubama da yawa ma ya ci arizin wani abu da ya fito wani yukon Allah kuma bi mashi'atillahi wato ikon Allah kuma ya zo fa yugayyuba hadha al-uslub fi Allah ya canza wannan tsari kuma zalika li anna al-walida domin uba idza kana salihan in yazo mutumin kirki ne wani ya tuhu salihatu niyyarsa ta kirki ce fata zawwaja halalan yayi auren halal wa akala dayyiban ya ci daddada wa ata ahlahu yazo ya sadu da iyalinsa faru bika walada aka azurta shi da ya kunu mu'mina kan sai ya zama mu'mini sai ya fita ta tsarki sai ya fita ta tsarki sai ya zama mu'mini wawaliya sai ya zama waji da husni amali sai da kyakkyawan aikin da ubansa ya an kera shi ta hanya mai kyau wa ibu ma akali sai da dadin abincinsa na halal ne wa husni niyyati sai da kyakkyawan niyyar uban nan wa husni akidati sai da kyakkyawan akidan uban nan illa li ardin sai da kuma wani yukun Allah Allah kuma abin da ya ga dama yake tabarakallah Allah kuma in ya ga dama kuma shi kenan kuma sai ga abin ya ziyarce kuma wani fashi ya fita daga wajen wani bawan Allah ya rufu da zai gangaro wayin sijil walada to na iko Allah kuma shikenan kuma sai daya zo kuma ba sai kuma ba irin wannan uban ba wal walidu uba idza kana kafira in ya zama kafiri aqidatu sayyi'atu udurinsa da Allah mummuna ne muslimatun duhu ne waliyatuhu niyyatu sayyi'atu mummuna ne shi kullun yayi sharri da niyyarsa wa akala haraman yata haram wa naka haraman yayi auren haram ila ra'iba ya sadu ta haram idan ka rage walad in ka yanko ta tsakanin wannan dugunnai ka rage kafira sai ku kafiri aw fasikan ko fasiki da illa ya arid sai kuma wani ikon Allah kuma ya jirka wani ikon Allah kuma Allah ne iko ne kuma sai ya fito da tsarka kuma ta tsakanin haka tunda yake mace fito ta cikin Abuja ne Abuja ne kasan kafiri a duniya ba kawai irin Abuja ne ba manzo Allah ya ce fir'auna na fir'auna Musa amma sai ga kasan mu'mini ikirma firgin Abi Jahal ya fito daga jikin Abaja al-Kuma sai wani yakon Allah kuma ya canja ya arifu da zai zo wai tsahiru hazal walada sai tsarkake wannan kan har ya haza wa raga hadisi saboda haka wa hadisi ya zo alwaladu kafirru abin sirrin babansa ne in kana so ka san waye uba to kalli dan to shi ne sirrin ubansa waya zaharu haza wannan yana bayyana fi isa cikin annabi isa za a gane wannan kasu cikin annabi isa laysa lahu abu annabi isa ba shi da uba na dan adam irin mu ba shi da uba na dan adam walakin nan lazina faka fi ummi sai dai wanda aka aiko ya zuta a cikin mahaifiyarsa fa amala kai ciki huwa jibril shine jibril to shi ke sani da kaman yanzu shi jibril ne uban shi kana sai hali irin na jibril akwai shi kawai jibril ne ya sa a cikin uwarsa لذلك تجد سيد هكذا ذاك سماء أحوال الملائكة حالا يا ملائكة جن النبي إيسا غالبا سما ما سيد حال مباركة halayen annabin mala'iku kenan galibatan kayan jaye fi isa cikin isa in ya saba ta ko ya gina sun sai ya busa man rai sai ya rai da ran biyu ba shine ran baga baki ya ruhul kudus ko to sai ya busa man rai to su haka suke zuriyatan iyali ne ba aku ha ba a rinda min ba a rinda ba a ri wallahu samiu alim Allah mai ji mai ji ne mai ji ko ne to ga dai wannan kaida haka take bayan Allah ya yi bayan Allah ko malami ya haifi malami mai kuɗi ya haifi mai kuɗi basarake ya haifi basarake fasi ya haifa sai dai in wani iko da daga Allah ya zo shi ko ikon Allah ba wanda ya sai guda wa ikon Allah babu in ka zarge shi ma ka zarge shi a banza wai sai guda wa ikon Allah annabawa ba su tawo kuɗi kuɗi da su guda wa ikon Allah ba an ce ikon Allah ya zo Nuhu ma bai saba Ibrahim ma bai saba Musa ma bai saba ya Allah yana ya Ibrahim a an hala Ibrahim ishru innahu qad ja'a lamarin Allah ya wato yau duk soyayya na bara ke shiru Ibrahim kawai eh qad ja'a min rabbika Allah ya kiyaye mun tuba in ga zama jiya saboda Allah ne san Allah kuma to ne ya waya za a haka au ya za a haka to ka tuba ne kai baka sani ba Allah ba to wannan shine yikon Allah zuriyatun zuriyatan iyali ne ba a kuma ba a rinka min ba a rinka gaba a ji wallahu ubangiji samiru mai ji ne alimun masani ne إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا وحررا إذ يعين دا قالت تشي اذكرك تنا إذ قالت امرأة عمران yayin da ba ta wannan bawan Allah Imran din nan ita ce Hannatu bintu Faquda ita ce Hannatu yar Faquda uwar Maryam kakar Annabi Isa alaihi salatu wassalam wai shi Qur'ani abun mamaki ba ma maulidin Annabi Isa ba sai da ya maulidin uwar Annabi Isa Maryam da ma maulidin uwar Annabi sai da ya maulidin kakar Annabi Isa ma kakar ba da aka faɗa dan dai a san ba Allah bane da ya Isa dai ga sunan uwarsa ma haka aka sama bari Allah ya gaya mutane dan a san an san uwarsa an san kakarsa sai na ta Allah kuma ta abu kaga ma Allah Allah shi kadai ne nan yazo da yula amma Isa an san uwar ma an san kakar sa in qalat imra'atu imrana yayin da mata kakan annabi Isa baban Maryam Imran kenan Maryam bint Imran ko to yayin da mata annabi Imran matar Imran ita ce annatu bint Faquda annatu yar Faquda lamma asanat yayin da ta manyanta ta tsufa wa shaqal waladi kuma sai bege cikin ina ma tana da ɗa فدعت الله ذاك mace kuma ta girma kuma ta tsoho kuma bata yi ta ba kullum tana kuka ita bata haihu ba kuma bai ta kuka ba duk abin da aka ce dan dai ban haihu ba ne dan dai ban haihu ba wannan zo wa yadda ta zo kuma ne sai ku ina ma ina da ta fada'at Allah sai ta roki Allah Allah ta bani da wa sabbil hamd shikenan kuma sai ta ji kuma wai Allah ya karɓi bukatar kuma ga hacci ya faru hannatu hadi wannan hannatu dinna ummu maryama hannatu ita ce uwan maryam كانت آخرا بكرارا كبات عيوة وكانت تجدد ta kasance tana yi wa wato matan bani Isra'ila murna cewa ga ‘ya'yansu sun samu ‘ya'yansu suna yin hidima a masallacin Allah. In ta ta ga ‘ya'yan awayenta suna ta shara a masallacin Allah bai su makadisi. Sai ta ce, oh, ne muku murna, ‘ya'yanku ne suke ta hidima a masallacin Allah. Oh, ni ma dai Allah da ka zani ƙawar Allah ta ina kashi masallaci. yana aiki irin ƴaƴan abokaina sai musu minna kuma ita kuma sai rauro kuma ya so ma addu'a fata mannat tana yi wa mata minna abuta abinda Allah ya ba su ga suna da ƴaƴa suna hidima a masallaci ala auladihinna abuta ƴaƴansu wa tatamanna ita ma tana buri an ta ji da waladan ta samu ɗa wa yawman wata rana nazarar ila kadamatu mazil qudsi sai sai duba zuwa haduman masallacin Allah mai tsarki masallacin baitul maqdis fataman nan sai sai buri an lauka na lawala da gida ma suna da namiji na ga alatu hadiyatan da ta ba da shi kyauta ga Allah ka tashi masallaci da sai ya dinga masallaci hidima ya kunu min haula al kuddami ya zama to daga cikin waɗannan ya yafi masu daga cikin masallaci to al'ada yahuda nasara ne sai a kawo mutum kuma a ce yanzu ya zama mai hidima a masallacin Allah ya ga duk an kawo mutane to su kuma suna nan nan ne gidansu da zaman su ko suna ta hidima to haka ne dama al'adar su shi kenan wannan abu da kusa a zuciyarta sai Allah ya karɓa mata kuma Allah ya tausayin ta fara zaka Allah wa amman sai Allah ya azurta ta ciki da abin da yana nan kuma shi kenan sai ta ciki falan ma a sabbil hamdi yayin da ta ji ta yi ciki kala sai ta ce ya rabbi ya ubangiji an inni nazartu na yi ma bakance na yi alkawari an aj'ala laka ma zai baɗani abin da yake cikin ciki na dinnan na baka shi kyauta muharraran na yanta shi na yanta shi hakikan tsarkakakke halitan kyau wato kukutantacce na ba da shi ga masallaci ba zan ake shi ba ko su yi wani gishiri ba zai yi ba masallacin Allah zan kawo Allah zai kewa shi ma kuma a masallaci to shi kenan sai alƙawari yin shawagi da duniya na kubutantar da shi da dukkan wani shagulgulan duniya ba zai yi kawai ba kai hidima ga Allah likidimar su bai fitar muƙaddasi zai yi hidima ga ɗakin sa mai tsarki din nan baitul muqaddas haka kafal min ya Allah karɓar mu innaka anta ubangiji kai samiu mai ji ne ji du'a da addu'a alimun masani ne bin ya saniya kowa wa halaka imran sai mijin ta ya rasu wa ya hamidin tana da ciki kalan ba wata afha inda ta haifi wannan ciki nata wala da ta jariya ce sai da ta haifi masa kuma ba yaro ba wa kana tarzu ita da tana kauna an ya kuna gulaman yaro ya zama namiji in lam yakun yuharrazu domin a al'adarsu ba a yanta yaro a kashi masallaci a kowace al'ada ma ya zai ka kawo masa masallaci ka je kuma ta zauna cikin maza kuma ta yi hidima a haka da haɗari a cikin ko a ba namiji sai a kawo shi to ba a yantawa sai namiji illar gilmanu sai yara su ake yantawa a kawo masallaci alal mu'uta ziratan sai ta faɗa tana mai kafa hanzari da Allah ya rabbi ya ubangiji inni wa ba'atuha unsa na haife ta ka ganta Allah mace ce Allah ka ganta mace ce na haifa wa ba'at al-hamla ta haifi wannan ciki unsa mace wallahu alamu bima wada'a Allah yace a gaya mata Allah ya shi yafi kowa sanin abin da ta haifa shi ma Allah gidan makota ne da za a ce me aka samu a can gidan makota ne sun ji an yi haihuwa a wani gida to a ce a je a gano me aka yi a shi ma Allah haka yake ai Allah alamu bima wada'a amma dai girma Allah ne wannan abin da ta faɗa amma a gaya mata Allahu Ubangiji a alamu shi ne mafi sani da babu adda abin da ta haifa ba ya ta gaya Allah wa Allah ba gidan magota ba ne. Jumlatu ikiradu wannan jumla ce ta bujo. Walaita zakaru.
Walaita zakaru Kazan sai Allah na ya sai kama da ce. Amma Allah ka san walaita zakaru. Namiji bai zaman to ba allazi talabtu wanda na nema kal unsa kamar mace allati wa abtali wa takabani. Allah tabaraka wa ta'ala alamu amma Allah shi ya sani da ma ba abin da ta haifa. Walaita zakaru kalute wannan jumla namiji bai zama kamar mace ba ya haka mili ma'ana ya yi fasara biyu da ita fasara biyu da ita walaisa zakarun ladina lamsu Allah kai ka san namijin da na nema shi zai iya hidima a masallaci ba zai zama kalbin ta kamar mace ba allati wa asu ta kala an ba su iya hidima a masallaci ba ila kenan fal'unta a nan mace an kasu ita ce mafi kawaya mina zakar daga namiji yanzu uku ha saboda rauninta wa aurata da ita al'aura ce da haila da take yi wa ma ya akari ha da abin da yake zuwa masa min alhaili na daga haila wa na hau zalika da makamancin wannan au ko ka fasararsa walaita zakaru lalle na gode ma Allah da ka bani mace ita ma kai walaita zakaru kalbinta ai namiji bai kai masa ba kuma anan ma to kuma fasara ka dauka allafi wa alko ka ka bani wannan da ka bani na san wani ikon ka ce namijin ma da za ka bani ba zai yi kamar ta ba ma'ana Allah ya baka mata ma ka gode baka sani ba kila in ya hada ka da mazan ma duk bara ya hada ka da shi ita wani wani alhaji in an ba haihuwa ce da aka samu an ce mata ce yawa ta ɗebo shanu in an ce man namiji ce ce ne kan gado ya zo shi kuma kan sabani shi kuma wani ya da ana shi kuma wani ya da ana kuma ta ne yake ce ba amma shi kuma wani alhaji da ya ana kuma ta nan ta ɗebo shanu ma ai ta bujiri ai ta bujiri ya ce yawa ta mata tawo amma wannan sai ya ma so da a mutu ma a bashi waje to eh ya ta faɗa Allah tunda ka bani masana ka ita ce alkhairi وهل تليجين كان الله كابان مسي ولكن لين ذكروا كذنتا نمجي واتو باكمان باكمان بتبتي فاقت فاقت البنينا أي متكابنا يا يا مذاكينا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني ني سميتها مريم نعم بتوانا يا رينا سنة مريم إذا أنا قامت سنة سنة مريم في لغتي أتكي يا رسول الآجرة ومريم فيها الله كينا baiwa Allah yanzu an sa mata suna baiwa Allah ta haka Allah yake faɗa sunan ta Qur'ani zai tsoron komai amma ba wata mace komai girman da Allah ya faɗe ta Qur'ani babu ita saboda kan mijin ta yaji wani abu hatta Fir'auna Allah bai faɗi sunan masu ta Qur'ani ba wa mar'ata Fir'auna matar Fir'auna dai matar Fir'auna dai al'adan mazaje za za su cikin jama'a ko lokacin da faɗan musu mace wannan al'adan ba amma dai tun da ita baiwa ta ce to in ya faɗi baiwa ta kuma sai ne waye yake kuma ba ta da miji lalle mun to sai an tafi na tere da masu su cikin cikin abu ko ita ne wata nan maryama maryama maryama ita kai Allah ka sunan ta saboda bai wata sai an ce bai wata sai Allah to bai wata to kuma al'adar laraba maza ya ga kuma suna faɗar da yin su kuma a cikin har ma duk inda za ga malamai suna kaza ka an ce da bai wata kuma ita take ba shi ma kala kala to kuma ta yi a cikin wani to shi da Allah kuma yau yake ta ni na ambace ka sunan ta Maryama baiwa Allah wa inna uizuha Allah ina tsare wannan yarinya jika da kai wa zuriyataha da zuriyan da zaka tsaro za ta biya alinta aulada ayanta min shaytanu rajul daga shaytani abun jefewa ko al-matsaruji korare daga hadaran Allah fil hadisi ya zo a cikin hadisi ma min mawludin ba wani abun haihuwa yuladu da aka haife shi illa masa hu shaytan sai shaytan ya shafe shi na yuladu yayin da aka haife shi fa yastahilu sai buɗe baki kuma tarikan da ihu sai da jinjiri ya canya rahi wai shi ya jingure shi saboda kinsa da yake illa maryama sai maryama wa bunata hada ƴaƴanta rawahu shekani bukari da muslimu ne suka rawaito sadaqallahu al-azim alhamdulillah alhamdulillah gode Allah wai jin daɗin karatun da muka yi azumi da shi ne muka tafi ko bayan azumi dai duk alhamdulillah ana nan kuma za a tawa Allah ya karɓa mana Allah ya sa masa wurin Allah ne fatiha rasulatul fatiha نسأل الله السميع العليم الحمد لله